to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in um yau bakwai ga watan muharram shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ne ko ko da biyu 22 ga watan jun 2026 miladiya ana majalisi namu da muke katin safe yau darsan qur'ani da ilmukansa za mu fara yau da littafi da na السعيدي عبد الرحمن بن ناصر السعيدي تفسير الرحمن تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام البنان تفسيري دا da ta mun fara karanta shi amma kuma muka dakatar saboda ba shi da daɗi karatu din a waya amma dai yanzu mu ci gaba da katin shi insha Allah Abdulrahman ibn Nasir Sa'idi ko As-Sa'idi da ana faɗa ana cewa As-Sa'idi ana cewa As-Sa'idi wasu daga cikin mana ya ce mana malamin muhammad sani umar ya ce mana abinda suka ji ɗan aunayi zaɗin na faɗi shi ne a sa'idi ba a sa'adi ba amma idan an ce a sa'adin ya yi wasu na faɗa haka amma su kamar kasan wani lokaci larabawa da ta ƙila zama yanayin harshensu ne akwai lokacin da za ga harshe ya kare amma ba wai don shi ne daidai ba wataƙila kuma ya zama su a can haka suke faɗi amma dai lalle wanda suka ji jami'a musulunci suna gaya mana cewa su sun ji yan unaiza din in za su ce as-sa'idi suna cewa ne as-sa'idi an haife shi dubu ɗaya da riko da bakwai satin o seven ya rasu a dubu ɗaya da riko da saba'in da shida malami ne da ubangiji ya mushi tarin ilimi kwarai daga sai da baiwa Allah ta ya mishi ilimi sosan gaske musamman ilimin tafsiri da kuma ilimi na aƙida da kuma ilimi na fiƙihu har ya zama a cikin fiƙihun ma yana da wasu abubuwa da yake yin istidrakat mai fiƙihun hambaliya yana da lafa-lafa da dama yana kuma daga ɗalibai sosai daga cikin ɗalibansa wanda kusan shine babban malaminsa shine Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen babban malaminsa ne wannan sai bassam da sauransu da sauran malamai da yawa sun suna da yawa ɗaliban su za ka gani Allah ta'ala ya amfanar da su ya yi tasirantu kwai daga sai da ibn taymiya da ibn qayyim da ko a farkon littafin nasu za ku ga ya dauko su fa'idoji daga cikin littafin ibn qayyim daga cikin mazaya nauna tafsirin nashi shi da farko tafsirin babu bid'a wanda wannan kuma muhimmi ne musamman ga ɗalibai wanda yake son ya fara shiga cikin ilimi irin tafsiri mai faɗin gaske ya fara shiga tafsirin da babu bida a ciki sannan kuma tafsiri ne wanda bai tsaya ya ta kawo maganganu ce ba la wani ya fasar kaza ya fasar kaza ya fasar kaza sai ya haɗe maka duk maganganun ta dama zalibin maganganun da su iya haɗuwa sai ya haɗe maka maganganun sai ya murje maka shi sai ya sa maka shi a cikin kawai shekara ɗaya ko biyu to kusan a haka yi sannan kuma banda saukin banda saukin saukin wato tafsirin nashi sannan kuma ga kuma wato babe da yawa tafsiri ne da ka ga za ka shi ba shi da yawa da sauran abubuwa da za ga malamai suna faɗi akan wani tafsirin nashi tafsiri ne mai kyan gaske ya da rubuce rubuce a fiqhu ya da lafa lafi a usul fiqh da qawaid fiqhiyya musamman Allah ta ya mishi baiwa a wurin ya da lafa lafi a wajen mahasin islam kyawun musulunci ya da lafa lafi a aqida yana da wallafa wallafi auraye da dama so wannan tafsirin sa ne zamu zamu wannan wasu malamai da suna cewa bu duka farawa da da da wannan jalalaini ko kuma tafsirin baidawi na farko tafsirin baidawi ko jalalaini akwai bid'a a ciki akwai bid'a wannan kuma bid'a da ke cikin su kuma kuma ana ganin ya sa sauki ba sauki ba kawai saukin saukin wannan tafsirin shine zai hada alaka kudda ku tsakanin mai tafsiri da da irabi wannan shine mazayan tafsirin jayayen da su bai bawi za a gani kusan yanda za ka hada wancan ayan da wancan ayan ka ce ka fitar da fa'ili da waye da sauransu duk za ka yi maka zaya sun maka zaya wannan shine mazayan su amma kuma a ciki za ga akwai akwai wani usulubi na kala wanda in baka sani ba za ka gane da suke cewa yana da tsauri ba kamar da yawa yan uwa suke faɗa cewa yana da sauki ba yana da tsauri a wasu ne to kuma dama ko shi ne jaririn ko tafsirin ba bawi ko kuma ka ɗauko radul azhar radul azhar nan ba na bangar gumi shi ma ya ɗauko daga su ne da haka duk kusan abu ɗaya ana iya zuwa wani waje ga ya maka wuya sai dai amala bakar gumi tafsirinsa shi ya kula da tauhidul ibada sosai tauhidul ibada musamman a wajen kaɗaita ubangiji da bauta amma a wajen sifat shi ma akwai ɗan matsaloli sannan kuma a wajen gyara na zamantakewa tafsir malamar gumi na da wani ya dan ƙari ya da wani ƙari a sama da tafsir jalai idan yau zai gaya maka wani gyare-gyare da kuma wasu abubuwa da kasan suke fama da shi sai ya gaya maka ga wani ayan tana raddin kaza tana raddin kaza constitution da waye da sauransu da sauransu da sauransu to shi wannan tafsirin kusan dai ya da abubuwa da yawa kuma za ka ba shi da wahala in an karanta to insha Allah mutum zai zama yana da jari mai kyau sai dai shi ya dan hada abubuwa ba kuma kowanne aya ne maka kowace yahadi ya ce maka lafazin al-yahadi daga hidaya bane daga kabiyi wannan ba sai dai kuma jidda haka dai kuma in ka bi zaka bi zaka ka fahimci me ina aka dosa to za mu fara daga shi muqaddima ta malam shi muqaddimatul muallif قال alhamdulillahi الذي انزل على عبده الفرقان dukkan godiya da kirari da sifofin kamala sun tabbata ga ubangiji wanda ya saukar ma bawansa alfurqan qur'ani wanda ke rabe tsakanin gaskiya da ƙarya alfurqan shine mararrabi alfariqu bainal halali wal harami wanda yake bambanta tsakanin wato halal da haram wasu'ada wal ashqiya kuma yake bambanta tsakanin yan aljanna da yan wuta shakiyan mutane masu su'ada sune masu farin ciki da aljanna ashqiya kuma wanda su tsiya ce saboda wutar za su gadar makansu wal haqqi wal batil da kuma gaskiya da bata wa ja'alahu ubangiji ya sanya qur'anin nan bi rahmatihi da rahamansa hudan shari'a ce lin nasi ga mutane umuman baki daya walil muttaqina kuma shari'a ce ga masu takawa wanda suka so Allah khususan a keɓe musamman min dalalil kufri daga bata na kafirci wal ma'asi da kuma saba ma Allah wal jahili da jahilci ila nurul imani ya cira Yesu ya shirya da su zuwa ga hasken imani wa taqawa da taqawa wal ilmi da ilimi wa anzalahu ya saukar da wannan qur'ani shifa'an shiriya ce da su dole ga wato kiraza min amrad shubuhati daga wato rashin rashin lafiyan wato shubuhi duk wani shubha in yamma mutum kaci sai kasa qur'ani ya samu waraka wanda wannan muna ganin shi kuma a wajen turawa musamman ko da na turanci suka dauka sakan tashi su ce sun samu waraka wa shahawati kuma wato waraka ne ga duk wani cuce-cuce na wato sha'awashi a cikin zukata wa ya hasulu bihil yaqin ga wanda ya kanta Qur'ani zai samu yaqini na imani wala ilmu zai samu ilimi fil maqalib al aliyat a cikin manyan ababen neman madaukaka da ake son ya rike su a addini ya rike su a rayuwa to in ya kanta Qur'ani zai samu wa shifa'un lil abdani kuma Qur'ani waraka ne ga jikuna a jiki baki da ga rashin lafiya min amrada daga rashin lafiyarta idan mutum bai da lafiya aka tashi Qur'ani sai ya warke wa ilali hada kuma duk wani wato wani wato gaddama da jiki ke yi saboda ya dan turgude ya samu rashin lafiya shine ilalul ilalul abdan rashin lafiyar jiki wa alami hada radadin jiki wa asqami hada kuma cutukan jiki wa akhbara ubangiji ya bada labari annahu la raiba fihi babu makawa babu wato kokonto a labarin qur'ani wala shakka babu tantama bi wajhi min alwujuhi ta kowace fuska qur'ani duk wanda ya karanta shi ya sallama mai abin da yake gaya mishi zai ga ba zai yi nadama kuma zai samu kokonto ba wa zalika lishtimali ala al-haqq al-azim saboda wannan ya shawa da qur'ani ya kunshi gaskiya mai girma fi akhbarihi a labaran da yake bayarwa in ya baka labari zaka samu gaskiya ne wa awamirihi wa nawahihi in kuma ya baka umarni da kuma wato ya hana zaka ga ya hana kai da cancanta ya baka umarni cancanta wato zaka ga shi adalci ne wata markal mata rabbika sidqa wa adala in ya baka labari zaka ga cancanta wajen gaskiyansa iya baka hukunci za ka cancanta wajen kuma adalcinsa wa an zala mubarakan ubangiji sun kada wani qur'ani mubarakan mai albarka fihi alkhairul kathir a cikin shi akwai alkhairi mai yawa wal ilmul ghazir da kuma ilmi faffadan ilmi wal asrarul badi'a ko a cikin akwai asraru wasu sirri ba su da yawa wanda ubangiji ya taskace a cikin qur'ani masu ban ga wanda ya fahimci sirrin me yasa ubangiji yayi kaza me yasa ubangiji ya faɗa kaza al muhassinat al lafziyya wal ma'nawiyya suna da yawa qur'ani wal maqalib ar rafi'a kuma a ciki ubangiji ya ya sanya shi wato a cikin qur'ani akwai al maqalib ababan nema ar rafi'a madaukaka in kana neman duk wani abu da kake nema madaukaki da kake ka cimma a rayuwa ko kuma ka cimma a duniyanka ko kuma ka cimma a lahiranka to a cikin qur'ani akwai wani al maqalib fa kullu barakatin kowace albarka wa sa'ada ko wani farin ciki tunalu fi duniya ana da ake samu a duniya wal akhirah al akhirah fa sababuha to dalilin samun wannan albarkan al ihtida'u bi shine a shirye da shiryen qur'ani wattiba'uhu kuma abu qur'ana wa akhbara kuma ubangiji ya bada labari annahu musaddiqun cewa qur'ani mai wato mai gaskata wa muhaiminun kuma mai sa mai shaida ne ala al-kutubi sabiqa ga littattafai da suka zo gabanin sa muhaimin shine shahid shahid mai yin shaida ko kuma muhaimin musaitir wanda yake zama ya riga ya ya wato samu salfana ya samu wato rinjaye akan littattafan da suka zo gabanin sa فما يشهد له ده abinda Qur'ani yayi shaida da akan littafan da suka gabace shi fa huwa al-haqq to shine gaskiya wa ma raddahu abinda yace Qur'ani Qur'ani ce ba haka bane kamar za ga mu Qur'ani ya kira baban Annabi Ibrahim Azara su kuma malaman tarihi na Ali Dab sun kira shi tarikh to wani ɗayan biyu ko dai ko dai Azara da tarikh ɗin da sunayen sa ne da yake zuwa ga mutum ɗaya kamar yadda ake cewa ake cewa Muhammadu da Abba ko kuma ya zama na qur'ani shine gaskiya suna sun ƙarya ne mu ma ma radda huwa huwa al-mardud duk abinda qur'ani yace ba haka bane to ba haka bane la'annahu tabammana ha saboda qur'ani ya kunshi abinda gaskiyar da aka saukar da tafsirin sun gabace shi wa zada alaiha kuma shi ya ma ƙari yana da ƙari akan abinda ubangiji ya saukar musu to bashi anan ko wa qala ta'ala fihi الإتقان في علوم القرآن لا سيوطي كمنا تنتم الحبري والسفري asiyuti yana ta gaya mana ayoyin da suka sauka a halin tafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana cewa fadan Allah ta'ala wa la insaldahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab cewa wannan ayan ta sauka ne a yakin tabuka wannan shine abin da tabbata da ruwayi ingantattu daga sahabbai ibnu umar daga kuma tabi'ai su da ibnu da'amat sadusi su abdurrahman ibn zaid ibn aslam su zaid ibn aslam din shi kansa al'adawi maulahum shi da kuma sauran manyan malamai da suka faɗi suka ta fasar ayan da sun faɗi cewa wannan ayan ta sauka ne a lokacin yakin tabuka wani munafiki ya izgilanci da qur'ani yin izgilanci kuma da shari'a da annabi da kuma sahabbansa wa min ha daga ciki ayoyin da suka sauka a halin tafiya shine fadin Allah ta'ala da zai asauci tauba ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina wannan ayan malai yake cewa al-aya akhadha tabarani imam tabarani ya fitar wa ibn mardawai ibn mardawai shi ma ibn mardawai tafsirin sa kusan yanzu babu cikakken sa iya sani na dai ba a buga ba to amma za ka galibin fasarar da yayi za ka same shi a littafin ibnu kathir ibnu kathir ya wani kokari kwarai da gaske ya kawo bangare kaso mai yawa na tafsirin ibnu mardawahi to kuma wani lokaci gaskiya tafsirin sa musamman sa wajen isnadi yana da amfani kwarai da gaske yana kawo abubuwan sa da masani da tafsir yake kawowa to shi da kita imamu tabarani da shi da ibnu mardawahi sun fitar daga ibnu abbas daga abdullahi dan abbas annaha nazalat cewa ta sauka ne lamma kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran lokacin da manzo ya fita ya fito ya nufaci makka da musuna zai umara wa habata min taniyati min taniyati usfan ya sauka a wajen wato usfan fa zara qabra ummihi sai ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa wa sa'ana fil istighfar laha sai kuma ya nemi izinin ubangiji ya bashi izini ya mata istighfari ubangiji ya ce mashi ba zai masa kare mata istighfari amma ziyara sai ya bashi umarni a ziyara to kaga anan wannan aya ubangiji yana magana cewa bai kamata ga annabi wato da kuma wanda suka yi da imani ba su nemi istighfari ma waɗanda suke mushrikan mutane wannan kan kamar yana cewa mahaifiyarsu ba musulma ce ba wannan magana mafi inganci wannan wannan ruwaya da mala ya kawo ruwaya ce da'ifiya ruwaya ce wanda yake wanda yake ruwaitowa shine Isa ibn Abdullah ibn Kaisan daga baban shi Abdullah ibn Kaisan daga ikrima daga abdullahi dan abbas wannan ruwaya ce da'ifiya ishaq ibn abdullahi ibn kaisan da'if ne shi ma kuma babansa saduq ne ya yimu abdullahi ibn kaisan saboda ruwaya ce wacce take da'ifiya kuma ya ci karo da hadisai tabbatattu ba za mu ce ya ci karo ba tunda an samu magabata su wasu sun faɗa haka din an samu wasu ruwayoyi sun faɗa haka amma dai abin da tabbata hadisai ingantattu shine hadisin إذا أتي الصحيح الصحيحين حديث لا قتنا حديث سعيد بن المسيب daga babansa المسيب ابن حزن cewa maza Allah a Makka lokacin da an masa zai rasu Abu Talib to sai je ya same shi ya ce ya ammi qul kalimatan ahadu laka biha inda Allah ka faɗi kalma zan kaza zan kaza zan kaza bayan ya rasu wannan ya zo a hadisin shi musayyib din ya kuma zo a hadisin Ali bin Abi da sauransu hadisan suna tana da yawa akan wannan kuma ingantattu ne sosai bayan ya sai ki cewa to san zan ci gaba da neman maka istighfari mutakar ba ana ni ba to shi ne ubangiji a nan sai yake hana shi kuma ke gaya mishi cewa istighfarin da da da Annabi Ibrahim ya rika yi ma yayi ma yayi ma wato iyayen shi ma ubangiji ya hana shi daga baya to wannan shine abin da ya fi tabbata to amma wannan baya cin karo kuma saboda hadisin ba mahaifiyarsa wannan ya tabbata shi ba hadisin cewa mazala an hana shi ma mahaifin shi istighfari ya ya zo gicce kabarin ta ya zo ya tafi yanzu ana magana cewa shin wannan shi dalilin sauka wannan ayan ba wai tabbatar hadisin ba kun fahimci magana cewa wannan shi sauka wannan ayan muka ce shine bai tabbata ba saboda ruwaya ce wanda wanda ya ruwaito shine Isa bin Abdullah ibn Kaisan za ce da'ifiya amma cewa hadisin ya tabbata mazala ya zo gicce kabarin mahaifiyarsa ya ce ya roki ubangiji ya mata istighfari ubangiji ya ce mishi a'a kaka masa istighfari ya yi kuka sauran sahabbai suka yi kuka saboda sun ji takaicin ina ma ce mafi shita musulunta to wani hadisi ya tabbata hadisi ne wanda yana cin sahih muslim hadisin yazid ibn kaisan daga daga abu hazim al-ashja'i daga abu huraira wannan abu huraira ya rubuta da rawaito wannan sannan kuma banda shi ya da sauran hanyoyi hadisin da yake da shi wanda yake karfafa shi hadisi ne tabbatacce wanda kaje ya ce shi bai ji da hadisin ba to kaga yana magana ne ba akan wato doron ilimi ba a ilimance wannan hadisin ya tabbata kuma wasu daga cikin malamai irin su kata da ibn dawud da sadusi sun alakata wannan hadisin da wannan aya so za to ko ba amma ba ke bane zama ayan ta sauka akan dillan daga guda biyu ai haka na faruwa ta farko ta fara sauka akan Abu Talib da yanzu zai kara maimaitawa kuma sai ubangiji ya kara sauka masa da aya wanda zai iya tabbata saboda amma dai a ce hususan ta sauka ne saboda amina to wannan gaskiya bai tabbata ba hadisai guda uku sun tabbata hadisin abu talib ya tabbata hadisin mahaifiyar mazan Allah wannan kenan hadisin abu hurairah shi ma ya tabbata hadisin Anas bin Malik da Hamad ibn Salama yake da wata daga Thabit al-Bunani daga Anas bin Malik cewa ya ce mahaifina da mahaifinka suna wuta ya ce har mahaifinsa shi mazan Allah wannan shi ma ya tabbata wannan ba inda muka yi ubangiji ne ke tsarin sa ai ba tsarin mu bane ubangiji da ya sa Allah ya zama kafiri ba tsarin mu ne Ibrahim Ibrahim ba mahaifinsa zama kafiri ba tsarinmu ba ne annabi nuhu ɗansa zama kafin tsarinmu ne ba tsarinmu ba ne ubangiji shi ke abin da ya gana ba don kuma nuna maka cewa kasancewa annabi ɗan ɗan lele ne a wajen shi da kuma wannan bai hana ubangiji ya zata da abin da yake so bai hana ubangiji ya zata da abin da yake so wannan shi ne abin da ya suka tabbata cewa waɗannan bayan Allah ba su mutu suna suna musulmai ba duk wanda imani da Allah da ranar ƙarshe dole ya tabbatar da wannan abubuwa in yana son ya zama ya sallama ba manzon Allah dama me ya sallama manzon Allah shine ka sallama mishi da abin da ko haka kake da kaikayi kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya sallama ba ubangiji dalilin farko da yake a cikin sahih ta sauka ne akan Abu Bakar sai dalilin da ake rabawa yanzu ta hanya ba'ifi ta sauka akan Aminatu muka ce wannan bai inganta ba sai dai kuma jidda ka malamai ko dai suna ganin cewa wato an sake nazala saukar wa Allah ita ko kuma suna nan su faɗin maka cewa wa aya wato hadisin aminatu shi ma ya shiga cikin akudin kula wannan aya da kuma hadisin ba abdullahi an fahimta suna da ba ka taɓa samu a cikin ko a wajen sahabbai ko wanda suka rubuce-rubuce bayan sahabbai da rubutun tabi'ai za ka taɓa samu Allah wajen magana Abdullahi ko Amina ta kai suna cewa alaihi salam ba wanda za ka ji jahilai na iya ba za ka taɓa gani ba za ka je ka ta rubuta mutum magana ko magana su maliku su waye za ka an kawo Amina za ka sun ce alaihi salam ba ko alaihi salam ba ko balle su magana cewa wani ya tayar musu da shi ya tayar musu da ita ya tayar ya dawo da ransu kuma daga bawa ya ce mai kuma ku musulunta suka fice ƙara kashe wannan hadisi ne ma da ba ba shi baki da kawai wanda ba san labarai da suke faɗi ba saboda haka wannan ba inda muka iya haka Allah ta'ala ya saukar a ƙarshen wannan ayar Allah ta'ala yake tabi ba ma ta bayyana annahu ashabul jahim wannan ƙarshen wannan ayar min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana cewa su din ba ba wato yan wuta ne wannan ayar tana daga cikin bangare da malamai ke hujja da ita wajen cewa idan kafiri ya rasu ya halatta ka ce masa dan wuta lura da abin da ya mutu akai idan bai zama dan wutan da gaske ba ta gida da uzuri wajen ubangiji ubangiji zai kubutar da shi dan katin shi da mutum wannan ubangiji ba zai hukunci saboda katin shi da mutum ba in kuma ya ya zama dan- in kuma ka gaba da ubangiji ubangiji zai kama ka a ce ka ce mishi dan mutum me yasa kai me yasa ka ce mishi dan mutum alhali kai baka san yayan mutu ba saboda me saboda me ba'adi ma ka bayyana abin da ya bayyana baka da shi kai da shi kai wannan akwai sabani tsakanin malamai a akan cewa duk kafiri za mu ce mishi na dan wuta ne amma idan za mu yi nuna wani kafiri guda ɗaya mu ce wannan fafuruma da ya rasu wannan fafuruma mai suna wani da wani in shi dan wuta ne na wuta za mu iya faɗan wannan ko ko mu yi haka da bakin mu saboda mu sani ba ka a samu irin najashi kuma ko mu fahimci magana ka a samu irin najashi to akwai lokaci za ka ga wani lokaci irin taimiyya ya ya- ya ce akwai lokacin da mutum zai dan rufe bakinsa a irin wannan babu musamman wanda ce gama garin kafirai wanda watakila hujja bata gama bata gama tsayuwar musu ba bata gama tsayuwar musu ba amma kuma sai ya zama sun mutu a haka ubangiji kuma a iliminsa yana ganin hujja bata tsayu musu ba zai musu hisabi da ya dace da irin su da irin wani fahimtar ne bisa ta ci a shiru ko ba a san wanda ba watakila ya musulunta amma a koyi ya kasa kowa ba karka jefa mishi wa wannan yana magana a wasu nawadil ahwal kamar yadda kisan da shi take amma ba yana maganar wai koyaushe ba ba za a iya cewa wannan ba kamar yadda wasu daga cikin malaman malaman mamlaka na saudiya suka ɗauki wannan fatawar a sake haka suka ɗauki ba ka da dama yanzu misali ka ka yi ta'ayyinin wani wani kabiri ka ce mishi dan gani ko da ya mutu waɗanda za ka ji za ku ji kwanakin baya mata matsala ta taso lokacin da da na- da na ji mafi da ya zo da wannan matsalar to da ya je ya kanta sosai zai ga akwai maganar malamai kan wannan an ya je ya ya duba maganganun malamai malamai malaka galibi suna tsantsini su karɓi bakin su ko da babaroma da ya mutu za su ce to wannan ya mutu kan kabuci wanda ya mutu kan kabuci dan kai ne kaga ka sai fada ba wasu ba ce shi dan kai ne da ba a sani ba amma wannan duk magana ce ubangiji ya ce min ba da ma ta bayyana ko abu da ya bayyana mana shine dan mutane shi ya mutu a kabuci shi ne shi yasa Salih ibn Abdul Aziz al-Shaykh daga cikin malaman mulka na yanzu yake cewa eh wannan ya halatta a yi istishaban istishaban a rike su akan abin da suka yi mutu akan shi sai musu kafirai ne wannan matsala ce latifiya sosai wacce take bukatan ku rike ta sosai sai ya ci gaba ya ce wamin ha daga ciki akwai khatimatun nahli can kashin sautin nahli wannan yana ishara wa in aqabtum fa aqimu mithla ma uqitum bihi wannan ayar أخرج البيهقي إمام البيهقي يهتر في الدلائل أتين دلائل النبوة والبزار أتين البزار أتين البهر الزخاء عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أنها نزل بأحود شيء وتنسوا كلي أحود نزل آه والنبي واقف على حمزة لوقت عند أنه محمد يتي أي أكن قاوى حمزة حين استشهد لوقت عند يسعى شهادة lokacin da ya samu shahada yadda suka katanta da wannan dinsa suka katanta da gawansa bayan da yadda sun katanta da gawansa shi kenan sai sai ya rantsuwa cewa shi ma in ya kama su ya mutane saba'in a cikinsu sai ubangiji ya sauka masa cewa idan an muku ku- an muku kuba ko an muku wani abin da ba daidai ba to ku yi abin da aka muku daidai wa daida Eh, kada ku je ku ci- ka ce za ka yi musu za ka yi saba'in saba'in su suka maka aka hana manzo Allah wannan shi kaga manzo yana yin abu ubangiji ya hana shi wannan ba ba, ba itabi bane masu cewa ba a manzo itabi a Qur'ani wannan ba itabi bane in ya tabbata sai da sai isnadin akwai rauni akwai sai isnadin akwai akwai wani salihul murri eh, shi wato mai rauni ne Ah, sai dai da yawa dai a lokacin matsala dai da tabbas ya ran shi ya yi baki kwarai da gaske da ya ga yadda suka kasance na wannan abin nasa wataƙila ya faru shi ma ya zama tun da wasu daga cikin magabata sun faɗa gaskiya wasu daga cikin magabata shi ma sun faɗa ko da mun samu labari kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wasu daga cikin ah, magabata sun faɗi irin su katada sun faɗi wannan tafsirin so zai zama zai iya zama ya ya faru amma kuma ah, bai cika da hadisin Ubay bin Ka'ab ba da aka yi magana cewa ya sauka ne a fatahu Makka duka ya zama sun faru a lokaci da wannan yana faruwa sosai a Qur'ani ya kuma kamata ku fahimci haka amma cewa lalle gashi manzo Allah ya faɗi kaza wannan da Isra'i tilin tilin bai tabbata ba saboda akwai Asali ibn Bashir al-Murri wannan shi kusan ya ne ya ne mai zama watsi an malamai sun rawaita shi a hadisi hadisin bai tabbata ba hadisin bai tabbata ba amma rashin tabbata Allah ya kuma rashin tabbata rashin rashin faruwa abin da gashi magabata suna faɗi su katara suna faɗi da sauransu a matsayin maganan magabata wajen fasara Qur'ani an fahimta amma dai abin da tabbata da isnadi shine wa qala tirmidhi imam tirmidhi ya fitar wal hakim al hakim laysa saburi an ubay bin ka'ab da ubay bin ka'ab anna hadha la yawm fath makka wannan ayan ta sauka ne yawm fath makka wannan kuma shine zaɓin ibnu jarir at-tabari yace wannan ya fi ya fi daidai na farko ta fuskar isnadi wannan ya fi tabbata lokacin da aka fita makka wato musulmai sun ji cewa to bari yanzu dai waɗannan da suka fitar da mu zamu yi musu kaza zamu yi zamu yi zamu yi zamu yi musu shine ubangiji ya hana su yake cewa to ma ku yi afwa ma ya fi alkhairi to wannan isnadi shi kuma ya tabbata isnadi ne suke rubutu ta hanyar wannan abu aliya rufai ibn mihran ar-riyahi daga ubay bin ka'ab wannan isnadi ya tabbata ce wannan ya fi tabbata akan hadisin cewa manzala ya yi ne a lokacin hamza ya fi tabbata in kuma ya tabbata duka sun faru to kuma zai zama ubangiji ya kara maimaita mushi aya ne bayan da sai ya sauka masa da aya sai mu tashi wa min hawa in ka dole ya tafi zuwa kan galibin in kun ga an faɗi tafsirin Ubay bin Ka'ab yana da asali da yawa amma isnadi da yafi yafi inganci a wajen tafsiri shine isnadin da ake rawaitowa daga Rabi ibn Anas al-Khurasani daga Abu al-Aliya Rafi ibn ibn Mihran ar-Riyahi wannan shi muhadram ne ya ya yi zamani manzo Allah mabbi samu ya musu a lokacin ba samu ya ga manzo Allah ba ya da cikatu daga kansa daga Ubay bin Ka'ab ana yana daga cikin asahu asaliri ubay bin ka'ab fi tafsir kamar shi isnadin isnadin ibn abbas shi yana asali da yawa wasu sun tabbata wasu basu tabbata ba wasu ma isnadin akwai inqibai amma malamai sun karba kamar walibi ibn abi talha al-walibi daga abdullahi dan abbas an san cewa dan tsakiyar shine ibn abi nadir daga mujahid saboda haka ana dan karba wani lokaci kuma wasu isnadin da aka sanaba sarwin irin su haq ibn zaid daga abdullahi dan abbas irin su adat al-awfi daga abdullahi dan abbas wannan asali in kuka san su da nan ne za ku fahimci wani ne tabbata wani ne bai tabbata ba wani ne ana kawo shi abin isti'inasan a daidai da kewa da shi wani ne kuma ake kawo shi ihtijajan an ta an fahimta ko sai shirin amari ne ko wani ne ne za mu yi shafiya ko shafiya na imamu shafiya imamu shafiri yana ci gaba da gaya mana manyan malamai guda bakwai da ya zaɓa wanda kuma ba wani shi ne fara zaɓa ba abu amur da dani shi ne ya zaɓi ya zaɓi sace a taisir kun san wannan waken da ake da yake yi ya wake littafi ne na a taisir asalin littafin abu amur da dani ne kuma yana na a tsadda'i za ku gan shi wani lokaci ma idan ka wuce wani wani waje da ya maka da ya maka gizo in ka je ka duba wata sai ga ya buɗe maka sosai saboda wannan ya takura kanshi da baiti kaga dole wani abun kuma ba zai fita ba sai an koma irin wannan lati kai a taisir na Abu Amr Dani yana nan kai da lulun ishaku same shi to sai ya kawo waɗannan guda bakwai din kowanne kuma sai ya ce zai kawo maka ɗaliban su kowane ɗalibi zai kawo maka shi wanda guda biyu wanda suka shahara ake ɗaukan katin daga wajen su shine ma'a sunaini min ashabihi mutamathila sai ce ta hayyara hum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qurani muta'akkila ni ka ai mun yi wannan ko za mu tashi ne fa amal karimu to to yayi magana akan cewa wato nafi'u shine mai mai karamta na kome sirri mai wani sirri wajen kanshin bakinsa lokacin da yake karatu yana karatu ana jin kanshi an ce mafarki yayi da manzo Allah zana yi karatu a bakinsa shi kenan ya dinga samun kashin baki wannan na ce muku wata nan kun samu dama ku bincika mana sinadin wannan wannan magana amma da ya shahara wajen daga nafi'u nafi'u cewa wannan shi ne abin da ya sanya yake samun kashin baki a lokacin da yake karatun qur'ani mafarki yayi ubangiji kuma ba shi wannan karama din to ɗalibansa shine su isa da kuma usman warsh su ne ke cewa bisu hubbatihi almajdar rafi'a ta'assala ai ta'assala shine suka tara ta'assala shine jama'a jama'a almajda war rafi'a suka tataro wato daukaka da kuma wato girma bisu hubbati ta hanyar almajiran kanan ce wasu almajiran sa almajiran shi shi nafi udu an gane da dan ta'assala azamir yaudu ila qalun da kuma warsh sai can wa makka a makka akwai abdullahi fiha muqamuhu wa ibn kathir kafirul qaumi mu'tala rawa ahmad al-bazzi lahu wa mah wa muhammadu ala sanadin wa huwa al-munaqqab qumbula wa amma al-imam al-mazini yusrihuhum abu amr al-basri fawaliduhu al-ala أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعظم الفرات معللا أبو عمرو الدوري وصالحهم أبو شعيب أبو شعيب هو السوسي عنه تقبله وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقله سمتاش بالكوفة ومكة مكة عبد الله عبد الله فيها مقامه عليه رايواشي هو ابن كثير شيني ابن كثير عبد الله ابن كثير ake kiran shi kafirul qaumi wanda mu'tala wanda wato ya zama ya tattaro sufofi na daukaka kafirul qaumi wanda ya rinjaye su ya rinjaye su da sufofin tawakkal nashi wato ya rinjaye makaranta wannan wasu na cewa saboda kamar galibi shi ya samu dama banda ruwaya da yake kai tsaye daga tabi'ai kuma ya yi ruwaya ma daga sabon mashi in su Abdullahi ibn Sa'id da sauransu shine suka ce katarul qawmi ai aktharuhum ibtila'an aktharuhum ibtila'an wanda wanda ya zama ya mafi yawan muta makaranta daukaka wajen isnadin sa aktharuhum uluwa sanad ko ibtila'an ko uluwa sanad ko ya zama yana da isnadi madaukaki zuwa ga sahabbai kai tsaye amma ba duka ba dan yana da waya am daga mujahid Abdullahi ibn Kathir yana karatun Qur'ani kun san ba wai suna tsaye da makaranci ɗaya ne ba fa suna samun makaranta da yawa ko ibnu abbas zaka samu da yawa daga cikin sosai ya kantar da su yanzu kaga mujahid ya kantar da abdullahi ibnu kathir ya ya dake qur'ani tafsiri a wajen shi in kaji ka duba tarjaman saka zaka gani amma dai anan kafir qawl wanda ya rinjaye yawa ta yawaita ba sauran makaranta mu'tala ta wajen daukaka da ya samu ya samu daukakan isnadi kuma ya samu daukaka ta inda ya dauki ya dauki wato ilimin kai tsaye daga ibn sa'id da wasu daga cikin malamai daga sahabbai sannan kuma da kuma kara da kuma tabi'ai rawa ahmad al-bazzi ahmad al-bazzi yana riwaya lahu ya rawa lahu ba rawa anhu ba ku ruwa abin da ya faɗa yace rawa lahu ya ruwaito qur'ani ta hanyar shi in ka ce rawa lahu shine ka fitar da isnadin zuwa ta hanyar shi an ka ce rawa anhu shine ya dauka kai tsaye idan ka je a cikin kaka littafin almizi ka je ka ce akhraja lahu al-bukhari to bukari ya fitar masa da hadisi amma ba ta hanyar shi kai tsaye ba wataƙila ta hanyar malaminsa amma yace a kharaj rawa anhu al-bukhari to wannan yana nuna maka cewa shi malaminsa ne ma kai tsaye to shi ahmad al-bazzi ya fitar ya ruwa yana ruwaito ruwayar qira'ar wato abdullahi ibn kathir ala sanadin da isnadi amma an fahimta wa muhammad ko muhammad al-makhzumi shi ma yana ruwaitowa ala sanadin shi ma da isnadi wannan muhammad al-makhzumi huwa huwa al-mulaqab qumbula shi da ake mishi laqabi da qumbul suna cewa qumbul wato ashadid al-ghalib wanda kawai mutum mai karfi wanda ke da wato ashadid to shi da qumbul wata ila ko yaran su qumbul shi muhammad al-makhzumi muhammad al-makhzumi wa amma al-imam al-mazini amma imam malamin nan da mazini dan kasan wato sarihum sarihum an kira shi mazini saboda shi dan asalin su ne shine sarihum ay khalisu intisabuhu khalisu ila ila al-mazini wato dangantar shi zuwa ga mazinawa wato wato shi tsantsan su ne ba wai ta fuskar wala'i ne ba shi dan cikin su ne sosai sunansa Abu Amr al-Basri Abu Amr dan kasan Basra a walidihu mahaifinsa al-Ala ko dai sunansa ne al'ala din wato kamar fa walidahu ismuhu al'ala ko kuma al'ala mahaifinsa ya ɗaukaka akwai saɓani wajen sunan mahaifin abu amr al-basri gaskiya suna da yawa su wato saɓani da aka yi afaba ala yahya afaba saibahu ya kwarara wato kyautayinsa da baiwansa saibahu shine abahu ya kwarara baiwansa ala yahya al-yazidi ga ɗalibinsa yahya al-yazidi shi wannan wahilan abu amr al-basri fa asbaha sai shi yahya al-jidi ya wayi gari mu'allalan ya wato ya sha sai da ya koshi shi ne mu'allal wannan daga al'alal mutum ya sha kusan larabawa in kurbar ruwa na farko yana da sunansa kurba na biyu yana da sunansa shine al'alal din da suka faɗa na biyu na farko kuma shine annahal ka kan fasa ka sha to shine shine wannan shine annahal to shine yake ta fa asbaha sai waye gari mu'allalan ya kwankwada da wannan baiwan da aka yi masa wannan baiwa da aka yi masa na ilimi sai ya kwankwada wannan ilimi bil azbil furati ya kwankwada a halin kasancewar shi wannan abin da yake kwankwada din yana kwankwada ruwa ne mai daɗi al'azb al-furat kuma wanda ke mai gudana mai gudana mai daɗi ba tare da wata yana yankewa ba shi al'azb al-furat sai kuma abu amr abu amr al-duri sai abu amr al-duri sunan hafs ibn umar al-duri wa salihuhum sai kuma salihu shine salih ibn ziyad abu shu'aib huwa susi shine susi anhu sun dauki ruwayar sun ɗauki wato ƙur'ani daga shi daga shi wane kenan daga shi alaziri din a anhu taqabbala daga wajen suka ɗauki katin ƙur'ani an fahimci maganar shi anan wa amma dimashqu amma dimashqu shami kuwa daru ibn amir nan ne gidan dan gidan amir wa tilka bi abdullahi ana wannan shine wato wannan gida din wacan nan wacan naka gidan sham din nan bi abdullahi da abdullahi ne ilantan abdullahi ibn amir ta yi daɗi saboda an samu malami irinsa da yake kasa da Qur'ani qamat muhallala ta zama ta yi dadi muhallala a halin wanda ga wanda ya dauke ta matsayin waje da zai dinga zama ya a wajen mazauni muhallala shine maqama eh za ta yi dadi ne idan ka je kai karatu da karatun shi wannan Abdullahi ibn Amir a Dimashqa Hisham akwai ina da dalibai Hisham da Abdullahi wa huwa intisabu li Zakwan wanda yake danganta kansa da Zakwan babansa bil isnad anhu tanaqqala sai dai su ma su biyun da isnadi ne suka dauki ilimin sa da isnadi ne suka dauki ilimin sa ba kai tsaye ba bil isnad anhu tanaqqala sun tashi bil kufa to masha Allah barakallahu fik saboda kuma da muna da nafi'u nafi'u yana da kalun da warsh ko Abdullahi bin Kathir yana da wali Ahmad al-Basri da Muhammad al-Makhzumi sai kuma Abu Amr al-Basri abinda yake magana wannan anhu yana kuma zuwa wajen al-Yazidi ne cewa da yace wa amma al-Imam al-Mazini yusarihuhum Abu Amr al-Basri Abu Amr al-Basri afaba ala Yahya al-Yazidi ya wato kwararo ma Yahya al-Yazidi sai bahu baiwan ilimin sa fa asbaha sai Yahya al-Yazidi ya wayi gari mu'allalan ya kamfaci ilimin mu'allalan yana kamfata yana sha bil azbil furati da daddadan ilimin nan da ya kamfata daga shi malamin sa Abu Amr al-Basri a sai ce wa Abu Umar wa Abu Umar ad-Duri kaka ce Abu Umar ad-Duri Abu Umar ad-Duri Abu Umar ad-Duri da shi da Shu'aib as-Susi anhu suna daukan daukan ilimin daga shi wannan malamin su shine Yahya al-Jidi ba sa dauka da kai tsaye daga shi Abu Amr al-Basri shine malamin su saboda haka shi As-Susi da Abu Umar ad-Duri suna riwayar su tana tikewa ne zuwa ga Yahya al-Jidi daga Abu Amr al-Basri kun fahimci magana da yanzu yawa ina ji malam yanzu ya fita anhu nan anhu ai an al-Yazidi taqabbala suka dau suka karbi ilimin su an fahimta ko sai wanne ne غريب القرآن غريب القرآن لا ابن ابن عزيز سنتي ابن عزير إن جاء الذهبي كو za mu tashi wajen ayat ko? na yi nan ne ko? ayat ayat in suka ba qur'ani ayat alamat wa ajaib aidan yana nufin wato alamomi da ababen ban kai na qur'ani ta'ala wannan shine a lugha kenan ko aya aya shine alama rabbi ja'alni aya rabbi ja'alni alama eh nan kuma yakan zo da ajaib ajaib wato ayoyi wanda suke ban da ban mamaki wa ayatin min alquran amma qur'ani haka ce aya kalamin mutasilin shine magana wanda ya sadu ilan qiba'i har zuwa ƙarshen sa inda ya yanke shi to sai wannan aya daya inda qur'an inda ya tike to sai wannan shine aya daya to wannan shine aya qur'ani wa qila an ce ma'ana aya kaga anan an izina da cewa tunda alawoyi da su sa mu sami tsarin imani so akwai munasaba tsakanin ma'anar shari'a ta aya a qur'ani da kuma ma'ana ta lugha din wa qila ma'ana ayatin min alquran wato wasu mal- wasu malamai sun ce da aka ce aya- aya- ayoyi daga ta ayoyin qur'ani ai jama'atul huruf shi tarayyan harfa da da aka hada dan sai da aka hada tarayyan harfa suka hadu suka yi aya to shine shine wato wannan wannan kuma shi ma lafazin al-aya yakan zo da ma'anan jama'a yuqalu ana cewa ana cewa kharaja al-qawm bi ayatihim jama'a sun fito jama'un su baki daya ai da jama'atin da jama'a su baki daya shine fadin mawa'i kharajna minan naqabina la minan naqabina la hayya mithlana bi ayatina nuzil liqah al-maqafila kharajna mun fito minan naqabin daga wato hanya ziri ziri shine annaqab shine wato hanya al-mar wani hanyar zai zama tsakanin kamar dutse dutse dutse ko kuma wato waje wanda yake a hanya daidai na wucewa haka amma mai dan mai dan kunci lungu haka sai ce mun fito mun fito daga wani ziri la hayya mithla na babu wata kabila irin mu bi ayatina jama'un mu duka ai bi jama'atina shine bi ayatina nuzil liqaha muna koro wato raƙuman mu masu ciki shine al-liqah an-naqatul hamil al-liqah al-maqatila wata duk wanda suke dauke da wa suka suke dauke da wato al-maqatila ayayansu al-maqatila anan ko da ya ci suna dauke da ayayansu saboda ayayansu na cikin su ko kuma yana son ya hada maka cewa akwai masu ciki akwai wanda kuma su kuma suna mada ayayansu to nan abin da yasa ya kawo maka shi bi ayatina shine bi jama'atina ai lam yad'u wara'ahum shay'an basu bar kowa ba da muka fito daga wannan ziyaran to mun fito ne kwabo da kwakatan babbar kowa ba duk jama'un mu duka mun fito shine bi ayatina to da ka annabi zan al'aya yana iya zuwa bi ma'ana al-jama'a a loka amma dai a qur'ani in yazo aya a qur'ani ko dai inda ka gashi ko dai yana maganan al'iza da ibra ko yana maganan alama ko yana maganan inda dai inda aka yi magana dai ayan qur'ani ayan qur'ani to ana maganan ana maganan wato wani magana sadaje da ya faru daga wani wani dai zuwa wani waje wannan shine a- a- a- istilahi na da shi qur'ani sai amani amani dami na umniya umniya wani tilawa ta ce karatun ƙur'ani karatu wannan sai zama kaga amani a wajen ana maganan ba sa abin komi sai dai wato karanta babbaku kenan a wannan fasarar muka ce amani daga umniya ce wato ah, ka- karatun babbaku kawai eh kawai suna karantawa ba sa ba sa aiki da shi karantawa ba sa aiki da shi su eh, la ya'lamun kitaba illa amaniya to wannan amani shine ba su san komai ba sai dai kawai su karanta su karanta wato a cikin su akwai jahilai kenan ko kuma akwai wanda sun gani sun sani amma ba sa kasu da shi shine amani idan muka ce wannan daga umniya ce wa minhu daga shine fa qawlu ta'ala fa Allah ta'ala idza tamanna al-qashbanu fi umniyatihi cewa ba mu taba aiko wani annabi ba face idza tamanna yayin da ya karatun qur'anin sa al-qashbanu fi umniyatihi sai shedan ya dinga kokarin sa mashi wasu wasi a karatun sa amma ubangiji kuma zai danna abin da yake kawo shedan ke kawowa a rinjaye shi a tabbatar ubangiji ya kyautata ayoyinsa Eh, kaga na kuma yuhkimu Allahu ayatihi yuhkimu Allahu ayatihi wannan kaga shine ma'anar aya nan da ya ya gaya mana shine kalamun mutasilin ila intifa'i magana wacce take ta ta- sadajiya zuwa inda magana kullum wal abani na- aka samu kuma lafazin abani al akazib aiban qarirayi to kaga wani yana da kuma fasalan da malamai suka yi a can baya la ya'lamu kitaba illa amani ai illa illa akazib qarirayin su wa minhu qawlu Uthman radiyallahu anhu daga da bayanan ne wato abin da ake dangata masa yana Uthman cewa ma tamannaitu muddu aslamtu ban taba yin ƙarya ba tunda ne tunda ne tunda na musulunta ai ma ai ma kazabtu ban ƙarya ba a wa qawlu ba'd al-arab li ibn da'ab wa huwa yuhaddith da da wato magana sashin larabawa da suke da suke faɗa ma ibn da'ab cewa huwa yuhaddith yana magana a hadha shay'un rawaitahu aw shay'in tamannaitahu wannan magana ne da karwaito wani ne ya gaya maka au tamallaka ko kaka kirkire shi ai ibta'alta ko kaka kirkire shi wal amani aidan kuma ma'anar amani yakan zo aidan ma yatamannahu al insanu wa shay'i abinda dan adam ke burin shi yake sha'awar sa shi ma an fasa ayan da shi la ya'lamu al kitaba illa amani daga umniya umniya shine buri shine buri umniya bi fathi al ya duk da ya halta ce umniya din ba amma dai umniya bi fathi al ya shine burace burace to wato ba ta bin littattafai ba ta ba ta bin abin da aka saka musu sai dai burace burace cewa ba mai shiga ba mai shiga aljanna sai ba yahude sai kaza in muka je lahira ma mu ayan Allah ne wane ne wato su gina abin su akan gurce gurce shine umniya wannan duka ya duka wato abin ya ya yi daidai a fasarar zai iya dauka sai ayyada lahu muka karfafe shi ai kawai lahu daga ayyada yu'ayyidu ta'yidan daga atak ma'ana ku atakuya atakuya shine karfafa wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay qawwaynahu bi ruhil qudus wa aslamtu li rabbil alamin na sallama na yi sallama lamari na ga ubangijin halittu baki daya ai ai salima gamiri lahu zuciyata baki daya ta sallama ga ubangijin halittu baki daya wa min ishtiqaqul muslim daga na ka samu al muslim المسلم saboda لأنه يسلم قلبه لله تعالى yana wato sallama zuciyarsa ga Allah ta'ala wallahu a'lam sai ce a ba uka mu tsaya nan ko mu ƙara sai mu tashi Allah subhanahu wa ta'ala aba aba aba ika ibrahim wa isma'il wa ishaq wal arab taj'al am abad nan kaga da yace iyayenka annabi ibrahim da isma'il da ishaq isma'il ai babban sani zai ce al'arabu ta ja'al amma abad ba to larabawa sukan sanya kawu da maba ba amma galibi sukan faɗi haka ne a dawace ta ba idan ya biyo rububi ba ka da dama kawai haka nan ya zo ya ce ma ya zo ya ce wani ya zo ya zama kawu sa ce ya abi ba lalle baya haka amma idan ya zo rububi yana gana suwa iyayenka maza wanda za su gaje ka da asibci misali to sai ya faɗi cewa da bani da baba wanda wani da wani da wani da wani da wani a ba zuwa haka ya samu wanda ke amminsa ne ya ce abu kamar yadda na gaba yi wannan asali suna yana kusa da wato baba da babanka suna wuta sai ce yana nuna wani magana wai ammu ko abu na hali to kai ya ga maka ka kana nan yanzu aka je ka kai wa ya ga maka za ka ji kai mushi wannan fasara wa ya faɗa ce abu na ake magana ba an da faɗa wannan magana wannan alal kun kullu ya zo ne ala wajhi taba' ai sai da fara faɗar Ibrahim Ibrahim ba babansa ne wanda ya kai tsaye ba ya magana kuma Isma'ila da Ishaqa Ishaqa babansa Isma'ila kuma dan uwan babansa ana magana su waye iyayenka da kake kallaje wannan annabinta a wajen su wanda zaka bi ta barke su sai sai ya faɗi wannan iyayensa ulaika abai fadini bi mithlihim idza jama'atna ya jarir al majami' wal khala ummar kuma lokaci sukan sa wato sukan sa ma yan uwa ko yan uwa ta mahaifiyarsu a matsayin uwa su kira ta da abin da kamar da yake alkhala nazaratul ummi amma shi ma wannan baya faɗa wai istiqlalan galibi sai dai ya kawo shi taba'an ina faɗa saboda za abin da gani gani ne larabawa su ba su da wannan kada idan abu ne abu ne kai ko abu ne abu ne kai kawai ba a zuwa kawai mutum maka ya abi ba ko ya abati alhali kai amunsa ne istiqlalan amma yakan zo ala wajhi taba' ta ai ku ne iyaye na to shikenan sai yayi wa min qawli ta'ala daga nan ne fadin fadin sa wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi sai ya dago iyayensa zuwa ga wato karaga yace ku zo ku zauna kar kar ku yi musu jada annabi yusuf yake fada ya ali abahu wa qaltahu yana nufin babansa da wato yar uwan mamansa fakat ummu ma ta saboda malamai na cewa mahaifin ta da su wannan magana ce magana ce kuma idan ma tabbata cewa wato ana magana halarsa yar uwan mahaifiyarsa ya dago ya ce ku zo ku zauna ga kujera to wannan kuma ai shi ma an zan an kawo shi ala wajin taba takriban li janibil abi wanda ana haka kuma an ran da bangaren uban ita ma kuma sai aka shiga ta zama abawaihi an fahimci maganar ko amma ba ka da dama yanzu kawai ga wani ya ce umu ya ce abu kawai ka dosa ka dosa tawili kuma tawili na kace tawili laraba ba sa wannan yarba ba sa wannan ko mu wajen mu zage zage muna da wannan ɗabi'a idan ka ji in ka ji in ka ji ba zage ya ce baba nawa ne to ba baban sai da haife shi ba baban shi da haife shi baba yake cewa amma in ka ji ya mishi wani idafa to kawunsa ne dan gidan uwan mahaifinsa ne ana ko eh a wani kuka ce baba nawa ne ya kai ta shi wannan wannan babiri na mutakallin din aka yi wannan in kuma abu da ne a ce gogo da ko kuma inna ko abu ko na kuma kamar da ku sani ana yawan to sai wani zamu kuma yayansa maza duka zai saka an ce iyayenka ne in mutum ya je ya je ya jawo rigima ba su za su tare su biya mishi ba su za su tare su biya mishi eh sai haka dai an ce an tambaye shi iyayensa ne zai faɗa to in ya zo an zo a irin wannan rubutun ai halta ka faɗa kace to wa'annan su ne ai su ne iyaye kamar waɗannan iyaye maza ai shine ake magana ai ce iyaye maza ana magana duk wani wanda shi da alaka da mahaifinka amma in haka in an gana maganar waye mahaifinka to kaga sai ka faɗi waye mahaifinka hakikatan eh eh na eh ok sai sa sunan sunan sunan kawunsa eh ya sa sunan wancan eh babu wani- babu wani iskali eh, na na fuska ta fuskan wai haihuwa eh, aure ko wani abu a zai iya samar da wannan muna tunda in an ce shi misali ya ce ya sa ba- babansa su ba kanin babansa ya ce shi baban shi ne to wani ke tsammanin kuma in yaro zai ara auren zumunci tsakanin yan shi kuma a ta a cewa babanka bane to ubangiji da cewa ya ud'uhum da abai shi ya shi ya fi cancanta idan sawu take ma ya samu saba kuma ana iya bambancewa wannan babu laifi amma dai abin da yafi mutukar mutum ba yayi ne dan ya kore dangantaka shi zuwa ga mahaifinsa ba in yayi wannan ya danganta kanshi da wannan ba- babu laifi musamman in haka ya shahara amma dai in ana magana kuma menene musahabi to musahabi shine kowa a kira shi da sunan baban shi kowa a kira shi da sunan baban shi kamar da Qur'ani ya faɗa so sai wanne ne ne a tibiyan ne ko eh to shine za mu fara na- na na wannan shi galibi na fara da na suyubi tunda shine na wato annabawi adabu hafizul qur'an at-tibyan fi adabi hafizul qur'an asyuti yana yi mana magana akan babin farko har yanzu bi aqrafin min fadlati tilawati al-qur'ani wannan bangare da daga cikin wato kallon kanta qur'ani wa hamalati al-qafalan makarantansa za mu tashi kamar hadisi na abdullahi ibn amr ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث يا تبت daga عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال yace yuqalu sa'ibul qur'ani za a ce makaranci qur'ani iqra karanta warqi ka dinga tattakalawa matakala nan da daukaka warattil ka rera wannan karatu kama kuna tarattil fi dunya kamar da kake rera shi a duniya fa inna manzilataka bijiranka da ubangiji zai aje ka inda akhiri ayatin taqra'uha a ƙarshen ayan da ka karanta a ƙarshen ayan da ka karanta nan ne ƙarshen falanka rawahu abu da abu da ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wannan sa'i da imamu nasa'i wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne wato mai kyau kuma ingantacce wannan hadisin ya tabbata وعن معاذ بن انس حديث لك معاذ بن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي من قرأ القرآن دون ذي كرنت قرآني وعمل بي- بما فيه قال وانا سهل بن معاذ كم معاذ بن انس يا يوا يوا تو اوكي سهل بن معاذ انا ابيه معاذ بن انس هنا هو إيه، هكا ياي ياي ياي ياي man qara alqur'ana wa amila bihi duk wanda ya kanta qur'ani ya aiki da shi ulbisa walidahu tajan yawmul qiyama za a sanya ma mahaifansa kan sarki na an tashi alqiyama kan sarki shine abu na abin kawai da ake sawa akai dawuhu hasken sa da kyallin sa ahsan min dawi shamsi ya fi kyau akan hasken rana fi buyuti duniya a gidaje na duniya kusan hasken rana kyawun hasken rana shine gashi gashi ta haska wani waje to shi ma haka zai fawo ya haska waje shi su iyayen nasa law kanat fikum inda wato a- a- wato su sau- bau'uhu ahsanu min bau'i shamsi fi buyuti dunya law kanat fikum inda za a samu wannan hasken a cikin duniya din amma zannukum billazi amila bi hadha to me kuke tsammani ga wanda shi yayi aiki da qur'ani ya kanta qur'anin shi kansa kaga ladan sa yafi yawa kenan ladan sa yafi yawa wannan hadisin ya shahara ma'anarsa kuma sun zo a wurare amma dai shi wannan hadisin da ya kawo yake yawa a wurare da ya ruwaito akwai rauni ta fuskar isnadin sa Ah, yana rubutuwa ta hanyar ibn wahab daga yahya ibn ayyub al- al- al- al- al-misri daga zayyad ibn fa'id zayyad ibn fa'id da'if ne saduqun ne da'if ya da rauni saboda haka hadisin ya da rauni amma dai ma'anarsa ma'ana ce mai kyau za ku gama a wannan ma'anar shi kanshi ne shafi'i a yazo da ita wa rawa darimi imam darimi ya rawaito bi isnadi da isnadinsa an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud qala yace iqra'ul qur'ana ku karanta qur'ani fa inna Allah ta'ala la yu'adhibu qalban wa qur'ana ubangiji baya yi wani zuciya wanda ya haddace ya kiyaye qur'ani ya mushi azaba wannan iyayen shi aikace kenan wa'ahu fahman wa idrakan wa amalan wa ta'alluman wannan ya iya aiki da shi sosai ba wanda zai karanta sai dai ya karanta amani ba in ya karanta sai dai amani abin da muka tada zu la ya'lamu alkitaba illa amani kaga ai ba zai mushi sai dai zama mushi ma hujja wa inna hadha alqur'ana ma'dubatullah wannan qur'ani ma'dubatullah ko ma'dabatullah duka za ka hada kai in ka ce ma'dubatullah kabaci ne na Allah ta'ala ya saka muku a duniya ya zama ya ce duk yan duniya ku zo kowanne zai ishe shi wannan qur'ani zai yalace shi ku zo ku amfana da wannan kabacin ku ci daga falalansa yana shi ma'aduba kenan daga daga kamar ma'ida ma'aduba ai kamar ma'ida ma'ida shine kamar dining table din nan wannan kabaki da ake kawo na abinci wato kamar yan duniya duka ubangiji da ya saka da Qur'ani yace dan mu zaga Qur'ani mu ta dauka muna muna amfana da shi wannan shine ma'adubatullah in ka ce ma'adabatullah daga bi fathid dal da abin da kake magana shine Qur'ani shine abin da ubangiji ya saukar ma bayi saboda samu ladabi su ladabci da ladabansa shine ma'adabatullah to kuma kowanne an yi zabin sa haka faman da kala fihi duk wanda ya shiga cikin lambarin qur'ani fa huwa aminu amintacce ne wa man ahabba alqur'ana duk wanda ya so qur'ani falyubshir to albishirin sa wannan wannan ana rubuta shi marfu'an ana kuma rubuta shi mawqufan ala ibn mas'ud amma as-sahih magana Abdullahi ibn Mas'ud ne zamu zo mu wuce wannan riwaya insha Allah can akhlaqu hawas alqur'ana ala ajri as-sahih maganan maganan magana magana ibnu ibnu ibnu mas'ud ne ba magana ce ta ta wato manzon Allah ba akwai wanda suke dan sashi a matsayin magana manzon Allah za ku ga da yawa musamman uda ba'u ka san gashi nan ba arabi ya zo ma'adu ba wajen ma'anan adabi sai su kawo wannan hadisin a wajen magana Allah ya faɗa ba magana ce ne faɗa magana ce na Abdullahi dan Mas'ud wa ana Abdul Hamid al-Hilali qala Sufyan al-Thawri ala ar-rajuli sa'altu Sufyan al-Thawri abdulhamir himani ya tambayi sufyan al-thawri ala rajuli ga mutumin da yaghzu yake yake fita yaki ahabbu ilayka aw yaqra'u al-qur'ana wanda ya fita yaki ya shi maka ko wanda yake ya yana kanta qur'ani yana koyon qur'ani irin suka ce al-qara'a a wannan lokaci sune wanda ce karatun qur'ani ce koyar da shi wace fulanu qari wace fulanu al-qari wanda yake yana ya iya qur'ani kuma yana koyarwa to ba da ilimi shi ne abin da ke magana anan shi baya ilimi shi ya fi alkhairi ko fita jihadi shi ne cewa faƙala ya ƙara'ul ƙur'ani sai to ya je ya bada ilimi ya je ya koyi ilimi ya bada shi idan makarancin ƙur'ani la'alla nabiyya qala sai manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu shi sai ya fifita haka wannan shi ba ga Muhammad wannan shi ra'ayinsa yace ilimi babu abin da yake daidai da shi ga liman hasanat niyyatu ga wanda niyyarsa ta abin saboda kuma shi ilimin jihadi ne da da ƙari ilimi jihadi ka fita idan ka ɗauka kalmar Allah kai ma shi ma ilimi ya zo da dai ɗaukar kalmar Allah to amma kuma akwai lokacin da jihadi ne yake zama na fifita akan ilimi musamman in jihadi ya ayyanu ko kuma ya zama babu wani wanda zai yi jihadi ana buƙatar kwakwalwarka da kuma jarintanka to wannan sai ka bar magana ilimi ka fita hadawa guda akwai lokacin da bangaren jihadi ya kamfi akwai lokacin da bangaren ilimi amma a sake a sake dai wajen malamai to da yawa malamai suna fifita ilimi da bayar da shi akan jihadi an fahimci maganar ko magana ce da malamai suka yi ثم نشأ الباب الثاني سي أخلاق محمد القرآن لا لا أجري su magabatanmu da can su ba sa maganan makaranta irin waɗanda babbaku haka suna magana malamai ne ba in ka ce wane wane makaranci ne zaka in maliki ya ce wane fa ana riwaya sai ce a ba da riwaya daga wane saboda baka riwaya saboda laysa min qurra qurra wato laysa min ulama ba a cikin malamai malik kenan ina zamu tashi Muhammad wani ne? Na'am? Ok, to Abu Abdullahi Amr ibn Hassan ibn Abu Jabbar Sufi ko? Al-Adiri ke cewa akbara na Abu Abdullah أحمد بن الحسن بن عبد الله الجبار بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع وانا ناشد حدثنا حدثنا شجاع بن مخلد babban malami قال حدثنا ابن عليا ابن عليا شنو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن عليا ابن عليا ابن عليا لقبي ne aka masa ina tsammanin ko mahaifiyarsa ce ulayya qala haddathana ziyad ibn mihraq an muawiya ibn qurra daga muawiya ibn qurra an abi kinana anna aba musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari jama'a alladhina qara'u al-qur'ana ya hada wanda suka karanta qur'ani wa hum qalilun min 300 sun kai surun 300 فعظم القرآن سي جينا مشان القرآن وقال سي تي إن هذا القرآن كائن لكم بالقرآن يتي والله وانا قرآن دكو دكو حدثي كوكا حدث قرآن كوكا إيه قرآن لا زي ذا مكو تسكى وجاء بنجدي وكائن عليكم وزرا زي ذا مكو تسكى غريكو قرآن إذا كو يأيكي دشي وكائن عليكم وزرا زي كما إيه ذا ما أكاوكو نوي الحكي in ku yake da shi ba tattabi'ul qur'ana ku bi qur'ani wala wala yattabi'ukum kar ku bari qur'ani ya rinka bunku ina bunku bashi ya zama muku garaman ya zama ya lazimce ku yana cewa ku yi aiki da shi ba ko kuma ku zama zuwa daga cikin wanda mazala zai ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura fa innahu man ittaba'a alqur'ana duk wanda ya bi qur'ani qur'ani ya mishi jagora habata bihi ala riyadil janna sai ya zo ya dauke shi kacukan ya saukar da shi zuwa ga dausayin aljanna wa man ittaba'a hul qur'an duk wanda farko ayi shike bisa ce ka zo ka aiki da ni bayan ka bayan ka ka karanta ni ka ji aiki da ni zajja bihi qafahu sai wato ya wato jefa shi ya jefa kiyansa ya jefa shi kiyansa fa qadafa fi nari in ka ce zajja fi sijini shine a jefa shi mutum cikin cikin wato kurkuku fa qadafa fi nari sai sanya shi a cikin wuta na'am na'am eh to za a ita zuciya din ala da ilmin majhul zai iya dauka zai je zama abu ne ya uri ila alquran ni zuciyan ma kamar ya fi mun zujja bihi qafahu shikenan sai a sai a samu kiyayen shi haka na kawai a sai a jefa shi saboda wato barin qur'ani din da yayi fa qadafa fi nari sai ubangiji sai sai je ya jefa shi cikin wuta in kace zajabi kuma a zamiri umri ilal qur'an حدثنا ابو بكر شين على اجري قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن سعيد وانا يعني cikin manyan alhufaf na zamanin su wanda gashi ya zo a ƙarshe a zamanuka na ƙarshe amma kuma da idraki mai manyan malamai shi ne za ku sa ibn sa'id muhammad yahya ibn muhammad ibn sa'id قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك شين عبد الله ابن المبارك الإمام قال حدثنا سالم المكي عن الحسن لدى سالم لدى الحسن البصري قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرف نفسه عن القرآن دو wanda yake son ya san ma huwa bai ce man huwa ba duk wanda yake son ya san wani hali yake me ɗabi'an sa menene kirkin sa ko rashin kirkin sa shine ma huwa in ka ce ma huwa ka danganta zuwa ga wanda yake da hankali irin mu haka to kana son ka ce ma huwa ai ma haluhu mai mutumin kirki ne ko mutumin banza an ka ce man huwa kuma kana son ka san wane ne shi sunansa shakhsinsa to ma wani wanda kisa ya san me shi me halinsa al ya'rid nafsahu al qur'an to ya bi da dabi'ansa kansa baki daga qur'ani ya gani qur'ani ya ce kai gaskiya kai bai ne ce ka ci amana kai kai daidai ko kai daidai ba Allah ya kyauta to wadai anan ko mishi anan ku bi ni bashin ku bi ni bashin magana akan isnadin waɗannan insha Allah muka zo zamu sai mai yin zamu karanta muqaddama fi usul tafsir ko to shine eh me ce نعم نعم ايه نعم eh isnadin da ya kawo ai isnadin da ya kawo irin da isnadin shi ya al eh, saboda ba shi nake tunani ba dai a lokacin da kawo ni ma shi nake tunani Eh, to shi ga wafa na ga wafa eh, eh, eh, fil hilya saboda hadisi ne da Hassan- hasan wani isnadi isnadi ne mai rauni amma kuma hadisi ne hasan saboda yana da mutaba'a shi abu kinana yana da mutaba'a mutaba'a daga waye samu na'am eh na'am a cikin a cikin hirzin auliya yana da mutaba'a can to hadisin annabi fa hadisin ah, wannan eh, al-hasan basri asarin sa sai ka wancan hadisi yana da mutaba'a eh mutaba'a wato yana da abin da ke karfafa shi daga abin da shi Abu Nu'aym a cikin al-hilya ya ruwaito insha Allah zamu tariri magani wani lokaci ma dan ya faɗa ba za mu za mu sallama mishi ba sai an duba har lokaci sai ya zama sai ya zama suyuti suyuti ya ce ka je ka duba sai ka je ka duba kuma ka ga kai turus na'am sai me faɗa a can shi نعم.
وابن عبد الله الحجاج نعم.
البصري البصري na'am نزل مكة وروى عن وروى عن asalin sa ba basare ne sai kuma ya zo kai zauna a Ma- a Makka shi za a cikin shi Makki نعم.
Sani ibn Abdullah al-Makki وروى عن الحسن وابن أبي مليكة eh ibn Abi Mulaika وابن سيرين نعم.
ذكره ابن حبان ابن حبان na'am to eh, shi ma na- duk ko da rawato na ji a jiki na cewa shi mai rauni ne eh ta ma dai wannan aya daga cikin maganganu ne kuma ba lalle ba za in muka je muka duba maganganun wataƙila wasu ɗaliban Hassan Basri sun rawaito sai Allah ku bi ni bashin su da zamu zamu tahririn su to Allah ya yarda مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية الحسن البصري yana da ɗalibai masu yawa shi masu ma- na kirki da kuma marauna na kuma shi bawan Allah ya da komi kake so zaka samu a wajen in kana neman shari'a ne zaka samu in kana neman gyaran hali ne irin wanda ke faɗa da nan in suka je wajen shi in yi wa- in yi wasu ba- bayanai kawai shi kenan Allah ya mishi magana ya ta da ya ya je makka su mujahid da su bawo su da sauran magin tabi'ai suka ga irin da aka tara mishi mutane yan makka da ya wani jawabi ya jawabi na tsammanin lokacin kamar aikin hajji ne duk jama'a suka tsumu sai suka koma suna suna kallon juna kai ka taba ganin mutum irin wannan kuwa hai ban taba gani ba ka dinda ba ka- sun sun yi kato da Abdullahi dan Abbas kuma Allah ya ba shi zaraka to amma sai basiri yanda za ga ya- Allah ya ba shi iya riba ta muta- mutane sai haka wani lokaci yana da wasu maganganu masu daɗi in ya faɗa za ka tsammani magana manzo Allah ce to shi mai rauni sai ya ce ai manzo Allah ba ya ce ya ya faɗa za ku ji al-iman laysa al-iman bi tahalli آه، آه، ولا بالتمني ولكن ان الايمان ما وقر في القلب صدقه العمل da yawa suna ganin hadisi ne wani hadisi sun basiri kuma haka magana ce da in kai shiga qur'ani haka yake in ka shiga sunna haka yake haka yake to amma kuma magana ce tashi Allah ya bashi baki Allah ya bashi baki bare da gaske tabi ne asal basiri babban tabi ya babban tabi ai ne babban tabi daga cikin tabi ai babban ya eto albarkan wannan ba- dole zai bi shi ya ya zauna ma- mahaifiyarsa a, ta yi zama a wajen umu salama a, so wannan dole da- akwai alkhairi sannan kuma shi ma dai akwai kirkinsa ai abu malamai A, mutum ne wanda yake gaskiya in kai huda da shi zaka ji ana faɗan cewa a cikin tabi'ai a, irinsa ba su da yawa ubangiji ya yi mishi eh, wato nagarta kwarai da gaske hatta ta waye lokacin da ibn ash'af yake ta waye mai banu umayya to ake mishi suka yi to in kana son jama'a su bi ka to ka dauko hasan al-basri ka mishi barazanar cewa ko dai ya miƙi ya daga hannunka a- a- ya- ya- ya- saboda ya- ya samu- ya rubuto maka kawalan mutane sai daga hasan al-basri ma ya bi bayan ka ko kuma dai ba za ka samu biya ba kuma dan hasan al-basri shi yana cewa ka aibtu na fito shi ka san ba ya san fito na fito to amma haka suka dauko shi da alatilas mutane kuma suka ga hasan basiri kuma suka rudu to daga baya dai Allah ta'ala ya kashe mana masifa daga baya Allah ya musu baiwa eh kan eh eh, da karfi da karfi da karfi da karfi ai ai- ai- an yi zamani da aka samu yan danniya duk lokacin su hajjaji ne ai ba wani abu yan danniya ne waɗannan sai su kashe mutum to sai mu za mu tashi littafin ibnu taymiya muqaddima fi usul tafsir faslun ma la yace fasali الخلاف بين السلف sabani tsakanin magabata fi tafsiri a tafsiri qalilun sabani ne kadan suke da shi saban da malamai da magabata ke a tafsiri kadan ne wajen fasara wa khilafun fil ahkami akthar saban da ake samu su yi a fiqh hukunce hukunce ya ma fita saban da suke a tafsiri galibi saban da suke a tafsiri ba shi da yawa akthar min khilafin fi tafsiri ya fi yawa akan tafsirin da saban da suke a tafsiri wa galibu ma in ka ga sun samu sabani galibi ɗayan uku ne ko dai sabanin da da aka yi fitowar mata bata ba ba ifi ne ba shi zanen zai ce maka galibi ma yasihu anhu saboda akwai sabanin da galibi ana kawo ma bai tabbata ba ko kuma sabanin da ya tabbata amma sabani ne wanda yake ba mai cin karo da juna ba sabani ne na usulubi na bayani ba sabani ne mai cin karo ba ko kuma sabani wanda shi an samu din an saba ma kuma ya fi zama kaɗan tsakanin su tsakanin su magabata din wa ghalibu ma yasihu anhum sa galibu abin da ya inganta daga magabata min al-khilafi na sabani yarjiwa ila ikhtilafi tanawu'in yana komawa zuwa ga sabani na nau'antuwan zance la ikhtilafa tabadin ba sabani na mai gishitin juna ba wannan tun daga nan tabiya kaga ya ya gaya maka sabani iri biyu a da ake dashi a tafsiri sabani afta al-ikhtilaf shine alamin ittifaq ba rashin samun daidaito to galibi ikhtilaf shine wanda za a ga ɗaya na kishin ɗaya ana samun mu'araba ɗaya na kishin ɗaya to shine ana ke gaya maka cewa kamar yadda maganar Allah ta'ala da maganar manzon Allah ba ka samun cin karo da juna to kuma haka galibin tafsiri da magabata ke wajen fassara Qur'ani galibi ba tafsiri ne mai cin karo da juna ba sai tafsiri na nau'antuwan zance wanda galibi in an koma hakika da al'amari yana gaya yana faɗan mutum ɗaya ne mutum ne ana ce mishi zaidu kuma ana ce mishi taqiyuddin in kamar ibn taymiya ibn taymiya ana ce mishi ibn taymiya ana ce mishi ahmad ana ce mishi taqiyuddin ana ce mishi shaykhul islam ana ce shi musul anam wannan duk suna ne kowace ma'ana ta sha babban da ɗayan yar uwarta amma kuma yana nuni zuwa ga mai sunanta ya musamman wahid saboda idan aka zo ana magana aka ce muqaddima fi usul tafsir wa ya wallafa kai kace shaykhul islam ni nace ibn taymiya shi yace ahmad ibn abdul halim shi yace muftul anam wani shi yace al-harrani baharrani wannan duk suna ne da ke kuma musamman wahid sau da wannan bukata ce zai yi saɓani ba saboda saɓani ne wajen salon harshe nau'antuwar zance ba saɓani ne wanda ke kishin da juna ba to wannan shine shi abin da ibn taymiya nan yake yake kokarin nuna mana yace ana iya samu ko dai ya zama saɓani da suka yi wajen wajen wani ne wato duka yana nuni zuwa ga musamman wahid ne ko kuma ɗaya ya buga misali ne in ya ce maka me ya salatul mustaqim yake sai ya ce wani ce qur'ani wani ce sunna wani ya ce manzon Allah wanda ka kowanne yana buga maka misali cewa wannan din shine in ka za ka cike da kai zuwa ga wancan nan to wannan boyan zarbul misali ne buga misalai ne ake yi ba dan Allah a iyakance cewa hanya waje da shi kawai shine Qur'anin kadai ko kuma shi sunnan kadai a ana magana sunnar Qur'ani din da kuma tafarkin manzala wasu kansa to wannan shine shi abin da yake magana wani lokaci zaka a ce kan sakali a ce takobi in ka ce kan sakali kai daidai in ka ce takobi kai daidai balarabe in ya ce asaihu ya daidai yace asalim yayi daidai yace muannat yayi daidai wannan dai sunan takobi ne wannan kamar sunan ubangiji Allah in kace Allah kai daidai in kace Ar-Rabu kai daidai in kace Ar-Rahman kai daidai in kace Ar-Rahim kai daidai dan anna jami'a hadhihi al-asma ta'udu ila musamman wahid tana kuma zuwa ga mai sunan ne guda daya to shi ana ibn Taymiyyah yake fara cewa galibin saban da ake samu sabani yaddu ila ikhtilaf nau'in zuwa ga saban yana wa antuwan zance la ikhtilafi tabadul wa mu'arada ba sabani na wato kishantar magana ba tabab shi da mu'araba idan ya yi ya kishanta juna wa zalika sinfani wannan kuma ya kasu kashe biyu ahaduhu ma na farko an yu'addira kullu wahidin minhu ba shine kowane ɗayan su ya zama da yayi ta'abiri yayi salon zancen nasa ya zama yayi salon zance ne anil murad bi ibarati ghayr ibarati sahibi yayi ba da salon zance ba da irin salo irin dan uwansa ba tadullu ala ma'nan fil musamma ghayr al ma'na al akhar wanda ma'anar da ya faɗa ya fasar aya yana nuni zuwa ga ma'anar da yake sabanin ma'anar da dan uwansa ya faɗa amma kuma ma ittihadul musamma amma kuma ya mai suna ne guda daya mai suna daya ne misali idan idan ne za shi fassarawa sai ce asaifu wani ce al-muhannad wani ya ce al-asarimu kaga asarimu wanda ga ya madini na wuce muhannad dan a gaya maka da irin karfin da ake yi da ake amfani da shi wajen wajen shi takobin takobi ne ba indiyan takobi inda ake samo shi daga wajejen can wajejen a kaga wannan muhannad ya yi daidai in in ko kace as-saifu yayi daidai to amma kaga saifu da muhannadi da asari ma'anarsa daban-daban to amma kuma yana nuni zuwa ga mai sunan daya to shi anan ibnu yake cewa shine ka samu malamin tafsiri daga cikin magabata da ya tashi fassarawa sai ya fassara da lafazi da wanda yake saɓani lafazin ɗan uwansa amma kuma yana tikewa zuwa ga mai su- mai su- suna ɗaya ittihadul musamma a bi manzilatil asma'il mutakafiya wannan kaga sai zama kamar wato suna ne wanda suke ah, takwarannin juna alati badal mutaradifa wal mutabayina wanda ke tsakanin mutaradifai shine synonyms wanda suke ta- takwarannin juna wal mutabayina da kuma wanda mabambanta juna wanda ma- malamai sun tattauna akan me yake da yake magana da wannan shidara wato min manzilatil asma'il mutakafi'a sunaye ne wanda suke nuni zuwa ga ma'ana guda daya daidai ne cikin nan juna amma fa badal mutaradifa wal wal mutabayina wasu suka ce al al mutaradifa fil ma'ana wanda suka je da juna a ma'ana al mutabayina kuma wanda suka bambanta da juna fil lafzi a lafazi wanda kuma kaga ya dace da abin da ya faɗa yanzu kaga in ka ce as-saifu ka ce as-sarimu kaga mutaradifai ne as-saifu da as-sarimu takobi domin ce Allahu da Ar-Rahman kaga mutaradifai ne ta korin juna ne ta fuskar mai sunan amma kuma mutabayina ta fuskar lafazi sun ba ta fuskar lafazi to wannan shine suka ce abinda Ibn Taymiyyah nan ke magana ta kwatankwacin sunaye ne mutakatiya wanda suke nuni zuwa ga mai suna daya allati bainal mutaradifa wal mutabayina amma kuma ana bayar da shi ana samun shi tsakanin wanda yake sun yi daidai ta fuskar ma'ana kuma sun saba ta fuskar lafazi wannan shine lafaz ma'anar farko da wasu daga cikin malamai suka fassara wannan ibara ta Ibn Taymiyyah ko kuma kamar da ibnu isamin ya faɗa ibnu isamin ya faɗa ce al-mutaradatul ma'na wal mutabayina shine wanda take nuni zuwa ga ma'ana guda biyu a haka ce kamar ar-rahman ar-rahim ta fuskan ma'anar karim yana nuni zuwa ga al-karam al-karam ba shine ar-rahama ba kaga shine to al-mutabayina din amma kuma ta fuskan ma'ana kuma yana komawa zuwa ga dilala na mutum na wato mai sunan daya al-ibnu isamin ya fasara akwai dan mace kadan da abin da muka faɗa ina kun hararo bambancin ibnu isamin akwai da zai sharhin sa ko shayi nasa gashi bari ku bari mu in kanta muku abin da ya faɗa shi ya dan sha ban kaɗan a wajen fasara wannan wajen kun san zamu ibn tabiya ba wani lokaci sai an yi taron dangi eh wannan ma riya daga cikin tafasa masu sauki da ake da shi ya daga cikin tafasa masu sauki akwai tafasa su a safadiya su eh, su eh, littafin wannan wannan daru ta'arud al-aqli wal naql su arba al mantiqiyyin wannan idan mutum ya shiga kawai zai iya zuwa wasu shafuka ga kara wasu bayanai ne kuma wasu zauranci ake yi saboda yanda ya danganta da su ake ma magana ga abin da ibnu ibnu ibnu qayyim ibnu ibnu isaimin ya faɗa yace bi manzilatil asma'il mutakafi yace huna ishkalu yace dan akwai iskari wajen ma'anarsa illa an yakuna al-mu'allif yaqsud bihi ma'nan akhar sai dai idan yana nufin wata ma'anar لأن المترادفة هي الدالة على معنى واحد دم أفتح المترادفة سنة وند سكي نوني إذوا قبع أنا دايا شيني كمان كتي كذا آه، سو- سو- سونا يقول أبيو وند سكي سنوني من جونا تقول جولاني آه، والمتباينة الدالة على معنيين أما المتباينة كما سنة وند سكي نوني إذوا قبع سونا يقول أبيو مبنتا جونا فهذه الاسماء muna son fasara shi waɗannan sunaye da ibn taymiya ke magana bi ittibai da ta ala musamman ta fuskar nuni da suke da shi zuwa ga mai sunan mutara da fato ta kowarin juna ne wa bi ittibai da ta ala ma'anan ta fuskar kuma kowanne suna yana kunshe da wata ma'ana daban ya tasu bi kulli lafzin min ha takunu mutabayina wanda yana dauke da wata ma'ana wacce take ta ke ya ke banci wata ma'ana daban to za a kira shi mutabayina eh wannan nayi tsammanin ma ya sha bamban wanda shi ne mu abin da muka faɗa eh a lafazi مترادفة في المعنى متباينة في اللفظ والمعنى شيء مع معنى معنى ابن ابن ابن ربك مثلا مد ابن عثيمين هالشيء او معنى متباينة اما كما سن اتحد في المسمى سو لك الترادف لن ينام هنا الترادف المعنوي نعم تو kuma na sa shi yayi yayi caji ita ila ko ba su shiga ba a lokaci da ya tutu ne shi ba shi abin da ibn ismi ke magana yana cewa a taradub nan da ibn taymiya ya zo da shi yace kwatankwacin sunaye da ake samu almutakafi'a wanda suka yi daidai da juna wanda suke da dauke da ma'anar juna in an yi tagigi shine sunayen da ake samu tsakanin almutaradifa almutabayida shine almutaradifa mu muka ce fil ma'ana ya zama yana komawa zuwa ga mai sunan almutabayina fil lafzi shi ba bin izini ce a almutaradifa fil ma'ana almutabayina ta fuskan yana tabayinunsa shine ta fuskan ma'anan da shi yake ɗauke shi amma kuma taradufinsa kuma ta fuska kuma yana nuni zuwa ga mai sunan guda daya an fahimci bambanci abin da muka faɗa mu mun faɗa cewa at-tabayun fil lafzi shi kuma at-tabayun aure ibn ismi shine wato ta fuskan ihtimaluhu ma'a wato ma'anan ghayra ma'anan alladhi atlaqtahu min jihati min jihati dilalati ala al-musabbah shine kamar misali in ka ce ar-rahman da al-karim kaga dukkan sun yi taradufi ta fuska suna nuni zuwa ga ubangiji amma kuma ta fuskan wannan ar-rahman yana nuni zuwa ga rahama ne shi ko al-karim yana nuni zuwa ga al-karam to mutabayina ke fil ma'ana mu kuma muka ce nan al-mutabayina shine al-mutarada ba fil ma'ana sun dai dai ta fuskan ma'ana shine kamar as-sayyid al-muhannad kaga ma'anar su daya amma kuma wato da kace muhannad da kace as-sayyid kaga sun bambanta ta fuskan lafazi to wannan kuma shi duk zai dauka amma ta fuskan ubangiji tunda ya zai wata zai magana kan sunan ubangiji ne wataƙila shi shi ne sa ibn ibn ibn itamin ya fassara da fasaran da yayi cewa al-mutabayin fi ma'ana to ga shi duka duka ma'anar da kuma muka abu da mili ya kawo kama qila fi ismi sayfi kamar da ake cewa a cikin suna as-sayfi takobi as-sayfu was-salim wal muhannad as-sayfu takobi was-salim da yawa na wuce muhannad kuma shine wato muhannad takobi da indian takobi kaga in muka dauki ma'anar farko da muka faɗa mu kaga nan sunaye ne al-mutaradifa ta fuskan ma'ana dai suna nuni zuwa ga takobin bane duka al-mutabayina ta fuskan lafazi in ko muka ɗauki ma'anar ibn isami kuma shine ma'anar ta biyu shine wa zalika mithlu asma'illahi al-husna kamar sunayen ubangiji kyawawa idan muka ɗauki ar-rahman ar-rahim ar-rahman da kuma al-karim kaga ar-rahman sun daidai ta fuskan mai suna amma kuma sun bambanta ta fuskan haƙiƙanin ma'anansu shine abin da ibn isami shi kuma ya faɗa an fahimci bambancin ko wa asma'il rasulillahi da kuma sunayen manzon Allah a kira shi Muhammad a kira shi Ahmad a kira shi Bahi da sauransu wannan kaga Ahmad da Muhammad ne da dan bambanci amma kuma yana ni zuwa ga mai sunan ne guda daya akwai ittihadul musamma ma a tabayin al-ma'ana wa asma'il qur'an kamar sunayen qur'ani al-kitab al-qur'an al-furqan da sauransu kaga ma ittihadul musamma wa tabayin fil ma'ana ittihadul musamma shi taradufan taraduful ma'ana tabayanin ma'ana kuma shi wato shi asalin hakikanin khasiya na kowane lafazi fa ina asma Allah kullaha tadullu ala musamman wahid ga ne yana makara bayani domin sunayen ubangiji dukkan suna nuni zuwa ga mai sunan guda daya fa laysa da'ahu bisan min asma'i wato kiran da za a yi a kira ubangiji da suna daga cikin sunayensa al-husna masu kyau mubaddan li du'a'i bismin akhar wannan bai kishinci kiran shi da za a yi da kuma wani sunan ba bal al-amru kama qala ta'ala bal al-amrin zai zama kamar yadda ubangiji ne ya faɗa wani da Allah ku kira ubangiji ku bauta mishi a wani rahman ko kuma ku kira shi da sunan ubangiji ne rahama kaga kowanne ku kira shi yana nuni zuwa ga zuwa ga mai sunan guda daya amma kuma ta fuskar ma'ana fa qad tabayana min haythul ma'ana Allah wa huwa dhul uluhiyya wal ubudiyya al mutlaqa shi kuma ar-rahman dhul rahmatil wasi'a kaga ar-rahma da kuma uluhiyya da bambanci ta fuskar ma'ana tabayana fil ma'ana واتحدا في دلالته مع المسمى sun daidai ta fuskan yadda suke nuni zuwa ga mai sunan shine Allah subhanahu wataala wa kullu ismin kowane suna min asma'i daga cikin sunayensa ko haka ne ayyaba ayyan ma tad'u kowanne za ku kira falahu al-asma'ul husna ubangiji na da sunaye kyawawa ku kira shi da su saboda kowanne sunayensa ne wa kullu ismin kowane suna min asma'i daga cikin sunayensa yadullu ala dhati yana nuni zuwa ga zatu ala dhatil musamma zatin da aka sanya masa suna din shine Allah in ka ce Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu dukkan waɗannan sunaye suna nuni suna zuwa ga wanda aka ke kiran shi da wannan suna din shine ubangiji shine wa ala sifa kuma sun kunshi sifa allati tabammana hal ismu wanda su wannan sunan ya kunza wanda wannan sifan babu ya ƙari ne akan wannan wannan wato ɗayan sunan yanzu sunan Allahu shi ya kunshi uluhiyya ne tantata ubangiji da bauta shi kuma ar-rahma shi kuma ya kunshi sifa ta rahama kaga a kowanne siya da wani wani abin da yake bance shi na ma'ana shi abin da yake magana kana alimu kamar ilimi ya dinu ala zati yana nuni zuwa ga zatin mai ilimin shi ubangiji wal ilmi kuma yana nuni zuwa ga kuma sufan ilimi din kaga ilimi ya bambanta da kuma al qadir wal qadir shi kuma al qudra wato sunan ubangiji al qadir yadullu ala dhat yana nuni zuwa ga wato zatin ubangiji mai kudura din wal qudra kuma yana nuna sifata shi da al qudra din wal rahim ubangiji mai rahama yadullu ala dhat wal rahama yana nuni zuwa ga zatin ubangiji kuma yana nuni zuwa ga kaga dukkan su qattara da qattara da mata hadhihi al asma' min haifu da yaki halal musamman ta wajen da suke yi zuwa ga mai suna a kuma sun sha bambam ta fuskar ma'anonin su kuma to shi ne kisa to galibin ta fasar da ake samu a wajen sahabbai za ka gani yana yayi daidai yayi daidai da me da wannan asalin tafsirin abin da ke cikin zuwa gare shi amma kuma ga ya dan sha bambam ta fuskar ma'ana kuma amma kuma ba na ce miki ta juna ba zai zama ya tike da kai zuwa misali in ka ce hanya baje da ce shine qur'ani ai magana ba shine qur'ani ba in ka ce hanya mai shi ne ita ce sunna sunna ba ta ita ce qur'ani ba sunna ma'anarsa daban qur'ani ma'anarsa daban to amma kuma sun za su tike zuwa ga asalin shari'a annabi shari'a manzo Allah ta'ala da saukar shari'ar sa kaga to sun sun hade kenan sun kwalabu a can gaba eh sai mu tashi kamar ankara eh wannan zai shiga wani bayani mai dan zurfi amma dai in kun fahimci wannan insha Allah za a fahimci ibn taymiya yana can bayanin sa ran ma an sa adin dan fita ba za ku shi ne dan zafi shaka shaka haka in ya ga ma sai ya fita ya wani fita ya wani fitan layi baki da sai sai zama inda za ka fito da wani fitan da yayi wani littafin ma baki da baki da in ya ce fita baki da ya ba daina maganar ma mawdu'in littafin nasa sai ta wani lokaci ya ce to mun dawo dan zai shiga ya raddi ne ma masu cewa sunayen ubangiji a wato wanda suka bida a babu cewa cewa sunayen ubangiji suna nuni zuwa ga sifa ko ba su nuni zuwa ga sifa ko kaza ko kaza ko kaza shine zai zai masa raddi sai wanne ne a zuhur ko to eh ana ana neman harkar duniya kuma za a je a ta kiyama kuma Allah ya tsada mu kitabu zuhuri na Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ko wanda ake danganta masa har yanzu da ban sami taƙiƙi in ji maganar malamai wajen ingancin wannan zahi zuwa gare shi ba harful kha'i yace wa in safaita aw qalalta khillan fa fi ar-rahman faj'al man tu'aqi wa la ta'dil bi taqwa Allah shay'an wa da' anka al-malalata wat tarahi fa kayfa tanalu fi ad-dunya sururan wa ayyamul hayati ila insilaqi wa jullu sururiha fi ma a'idna mashubun bil buka'i wa bis surahi وقد عمي ابن آدم لا يراها عمل أفضى إلى صمم الصناخ mun shiga harfin ka'i wannan wajen na'atu nu'atu ganin naji ina ji akwai dan fasan da kaman ba haka kamata ba a can da yake cewa alaika bi zulfi nafsika an hawaha ka lazimci wani abin da zai kare maka kanka an hawa gaba da san zuciyarta zulf muka ce shine kamar a duk wasu dabbobi idan azulf galibi ta fuskan masu shi ne masu kofoto masu kofoto wanda suke ubangiji ya yi su kamar algaram masu kofoto wanda ubangiji ya yi su da yatsu biyu su ne wanda suke da azulaf amma su kuma makaji su kuma ubangiji su ya yi su ne da alhafif su ne wanda za ka su kuma ga yaro amma kuma sai aka sai wata fata ta haɗe ta suna alhafin shi kuma wannan wannan shi rakuma su kuma kusan a haka suke su naɗin uka ne kamar ba zai iya danne kafan shi zuwa da ƙasa ba kafan nashi ta yi bisa tsakaninta da ƙasa to shi hufi ake kiranta shi na na abin da ne yana ganin shi ta bisan kunama kanan kunama an ta shiga wajen shi an ce ko daga sahara ne zai iya zai iya sansano kunama na nesa raƙumi saboda in ta shiga shi na gaba zai iya burje ta ba ta mutu saboda in ta shiga ta ta harbi ta kenan har ta kai shi da baro kanuwa abu shi yasa ai ba a ma ba a ma raƙumi haka da kunama kana mishi haka in ya kubce ba mu duk cikin gari ba mu iya kwato shi kuma kai in ya ganka ko shekara da kai sai ya gane ka ya da jika sai yana koyi ba a mushi wannan wasan ai wani lokaci zaka ga kudama ba ai wannan ganganci ne baka dani ba in ya kubce maka sai ya kashe ka saboda tana daga cikin dabba mai cutar shi saboda kafar shi a haka take in ta shiga wurin kawai sai ta zama ta kawai ta zaka kanta a ciki ta ba shi eh to shi wa nan shine ke alaika bizun fi nafsika kaga shi kaga wannan takalmin nasu takalmin ko doki ko eh, wannan eh, eh, algadam awakai da tumakai da kuma shanaye ai kaga yana kare su daga wani abin ki to shine shi sai ya ara wannan kalmar sai ya sa anan bizun fi nafsika ai bi man'i nafsika an hawa ai alaika bi man'i nafsika an hawa ka na na maka umarni ka hana kanka daga san zuciyanta amma shay'un alazza min as-salahi babu wani abu wanda ya kai mutum nagarta dadi kamar mutum ya nagari ta ahabil man ya ka shirya mutuwa hina ta gudu a lokacin da zaka a lokacin da ka sammaci safiya ka annaka la ta'ishu ka ji cewa zaka mutu kamar babu zaka rayu ila rawahi zuwa barece ba ka dinga jin haka a ranka fa kan min ra'ihin nawa nawa aka samu wanda ya zama ya ga barece fina a cikin musayiha ne lafiyar shi lau la'athu nu'atuhu in ka ce la'athu nu'atuhu sai zama sayiha nan an gama magana la'athu nu'atuhu shine labarin mutuwansa sai ta sai ta yi shela ta ta ta yadu qabla sabahi kafin asuba shi la'athu la'athu nu'atuhu sai zama nu'atuhu shine fa'idi in kuma ka ce sayihan na'atuhu shine wato siffofinsa siffa ne na wani mai lafiya mai inganci amma du'atu sai ga labarin mutuwarsa kabla sabahi ya zo ya zo mana kafin kafin mutuwar shi an gane bambancin fasara yawa ra'atuhu sai sai zama wato shine fa'ili na sahihan in kuma kace na'atu za fi'ili sai zama du'atu shine fa'ili fi'ili an fahimta shine fa'ili afwa yawa a bazal bil inabati qabla mautin ka gaggawa zuwa ga komawa ubangiji kafin ka mutu alama fika min uzmil janahi saboda abin da ke tare da kai na girman laifuka janah shine al-ithm la janaha la janaha falaysa aqur razalati man tajafa ba wan ba ma aboci hankali ma aboci natsuwa ba shine man tajafa wanda ya ne ya nesanta kanshi daga aikin da'a walakin sai dai mutum wanda yake mai hankali mallin falafi wanda ya tashammara wanda ya dauki damara ga tsiransa sai harful qa'i yace wa in safaita idan zaka yi abota a matsayin wanda ke na kudda kut au khalalta ko zaka dau wani badadayi a matsayin khalil ɗinka khalalta khillal zaka dauki wani badadayi abokinka fa sir rahmani faj'al man tu'akhi to kayi abotan a tafarkin ubangiji mai rahama faj'al man tu'akhi ka sanya wanda zaka yi wantaka da shi zaka yi abokantaka da shi tar rahmani a cikin tafarki na ubangiji mai rahama kada ka zama ka mai da duniya ta zama dalili ne da zai sa kai abokantaka da shi da galibi har yanzu mutane ta haka muke a ga duk wanda ga yana tare da kai yana tare da kai ne saboda ba dan duniya musamman wanda Allah ba shi kuɗi masu ita ba ni tausayi ni akwai duk yanda Allah baka ni'ima wallahi za ka ga duk wayanka sai ka ga sai ka ga ba wani mai ganin cutan da ake maka sai wanda ke nesa can wallahi wanda duk za ka gani wani lokaci ko da sunan ko mu da ba mu huda da masu inda yawa ba da sunan wanda muke karkashin su a wurin karanta wato su irin manyan proprietors ɗin wanda suka kafa makaranta wato abin da ba ni mamaki yadda zai zama jama'a shi mutumin da ya sa kuɗinsa kuɗinsa na guminsa ya kafa makaranta ya ɗauki ma'aikata kuma ku in za ku mushi bajet kuna mushi bajet inda gwamnati haba wani ina al'umma ce wannan data kuɗin data wannan kuɗin contingency da za ku yi na makaranta kuɗin abin da za ku saya na abin rubutu na waye da waye da waye da kuɗin makaranta da za ku saya wani kwangila da wani zai ɗauka a makaranta na kaya gawun da kayan makaranta wallahi wani abin da za a yi sai an ninka mishi ya kai su biyar ko goma in ta can ka ce misali gwamnati gwamnati gayya ce ai gwamnati gayya ce ita ita ita ita ita arzikin ta baya karewa ba haka muke faɗa ba sai ka yi mata lissafi abinda a wata biyu zai ishe ku sai ku ce a baku alinka muku ya kai sau goma to ya za ku mutum mutum ɗaya kuma mutum ɗaya mutum ɗaya wanda kuɗin sa ne shi sai ya ji ya sha wani ake nema kuma ka je ka mishi irin wannan bugun kuɗi alaikum salam tula so kaga wannan ba daidai ne ba wannan duk yana daga cikin abin da wato wallahi sai mun canza kwarai da gaske to kuma duk inda kake son wannan wai mutum ya gane shi ne kuɗin wallahi baya ganewa kuma wani lokaci ko da ya gane ma dole ya haƙura saboda da su sun musu ke na mushi kuɗin ai ka san an cuce ka dole ka haƙura amma dai wannan ba jire ne ba amma da mutum yana jin cewa hata wajen neman lahirar nashi sana'ar wanki yake yi sana'ar guga yake yi sana'ar sai da kaza yake ko sai da kaza yana kawo wani badan addini a ciki to kaga zai ji- zai ji cewa wani abin da yake yana yi ne kuma da kuɗin ubangiji ya bashi lada sadaka kaga ba zai yi abin da bai ba daidai ba sai idan Allah da shi da ana shi yake fara wa in sa mace aw khalata khillan in za ka zama kuna da alaka ta kudda kudda mutum ko za- wani alaka da ya haɗa ku ko kuma za ka yi mishi mu'amala mu'amala na ba daɗayi ka ji alman tu akhidu ka sanya wanda zaka zama zama dan uwanka sir rahmani gami da lamarin ubangiji ubangiji shi da haɗa ku ku rabu a lamarin ubangiji ku rabu a ku haɗa a lamarin ubangiji ku rabu a lamarin ubangiji wato wannan na faɗa muku mafi jaririn abin da ake a ƙasar nan take da amma idan kuka shiga lamarin ofis kuma abin ba makanta albarkar ofis ne ba daidai ba daidai kuma a zo a dinga maka wani wani kirari na ƙarya an san ƙarya ake yi kawai wallahi an san ƙarya ake yi galibi wani lokaci ba ka sani inda wani abin sai bayan shekaru da shekara goma ko sha biyar ka ba wajen in aikin gwamnati kake yi to ba ba ka isa ka ce za ka sha mutane ba sai kashi magana ba fitan da kai sai sun faɗa wallahi to dama ba dama ai ba duniya ce ta haɗa ku ba lahira ba duniya ce ta haɗa ku amma yanzu kaga in kana ofis din in wani ce ka ci kuɗi kana iya zuwa ka share ka yi magana kace kai baka ci ba kuma wasu ma su yi mag- su yi fushi da fushinka yanzu ga haka yan siyasa gari ba gani yanzu duk wanda aka- duk wanda yake yana da wani ubangiji da aka taba sai ya fito ya ta zage zage ta zage zage ta zage zage kuma gobe sai ka ji shi ma ya yi cinye liman da shi dan cewa duniya ta hada su ba lahira sai ta hada su ba mahaifin mai da yawa yana ce min ah, duniya ba ta da fada lahira take hada ah, lahira ba ta hada fada duniya ba ta da ita ce ita ce ke hada fada nace har masu kirki ce har masu kirki duniya take hada fada amma lahira lamar lahira to wani me za a yi akan lahira bayan kowa na san aljanna ne kuma aljanna nan ba wai naka ne za a ya fito a baka ba na ba a kowa ya dashi ubangiji har ma sai ya yi rara abin da zai babu sai haka me ya zai hada mu rigima yace ko yace ko masu addini yace ko masu addini yace to nan nan mutum yace to abun bayani yace to ai ma kadara ka ba Aliyu da da Muawiya galibi abin da zai hada shi ai inda an sallama wa ubangiji shi kadai to da kowa sai duka ubangiji zai dan toka ne kan ra'ayinsa daga cewa a'a shi tunda ba a mishi kaza ba to bai yadda ba to yanzu kaga ra'ayin shi ne ai duniya ce duniya ce yanzu yanzu da ya tsaya ya bar ra'ayinsa ya bar ubangiji ya hukunci kaga da aka mura da kai mai tawaye ka zauna ka ki tawaye kai kuma yanzu da- je ka bi kadin wanda za a yi wanda suka kashe wani wani da wani amma yanzu ya tsaya ya bar ra'ayinsa ya- kuma wani ya zubo shi ya samu yan fada ba su zubo shi wasu suka shigo suka zugo suka zugo suka zugo Muawiya aka yi ta kuka a shafi a lokacin duk inda ka wuce ana kuka ka san wani kukan da zai ba kuka ne da kirki ba ina ya san wannan matar ma da zai ce da zai ce an zuɗe mata hannu yana kuka saboda matar Usaina Usman ina ya san ta da zai kuka so da duniya ce kawai za a bari inda za a yi rigima duniya ce ko tsakaninka da da da da da da dan uwa da dan uwa ne wallahi duniya ce tsaba wani ne kawai dage kan ra'ayinsa yace shi in ba a wani ra'ayinsa mutum ba to sai da a wa- ko ta ware ko ta waraye mu sanya alaka mu da juna alaka ta ubangiji to za mu ga komai na tafiya daidai ko wani ya- ya maka ba daidai ba za ka kaɗa da shi wala ta'dil bi taqwa Allah shay'an wala ta'dil shay'an kar ka hada da wani abu ka ka bara shi da takawan ubangiji wada an kalmalalati ina dai gaya maka ina maka ka shaida ka bar nuna kosawa da da'a da kake ma ubangiji kan ka kosa ka gaji to ka daina wada an kalmalalata wata rahi da kuma yin baya baya alisti wato ka dinga yin baya baya kana yin jinkiri ga aikin da'a ka ce aikin da'a sai ai sai saufa saufa dama kusan mutane da yawa mu bayan Allah abin da take kashe muke na saufa zan yi zan yi eh wallahi zan yi ai ni na isa ran da ni ma zan dan ka zuwa dan karatun nan a ai ni isa ran da ni ma zan dan ka tashi ina sallar daren nan a ka tashi kawai ka fara ko da ka ɗaya ne shikenan kaga ko cewa da an kalma lalata na hane ka ga- ka bar wani abin da zai kawo maka kawo maka kusawa wata rafi da kuma abin da zai kawo maka jinkiri fa kaifa tanalu sururan kai ina zaka samu farin ciki fa kaifa tanalu fi dunya sururan kai ina zaka sami wato bai- farin ciki a duniya wa ayyamul hayati bayan kuma zamani da ake yi a rayuwar nan ta duniya ilan silahi zai tike da kai ne zuwa ga gushewa kamar yadda maciji ke sabewa daga fatarsa to haka ita wannan zamani na wannan duniya yake tike da kai zuwa ga saduwa daga wannan rayuwa alinsa shine wato azawal gushewa daga sadewa na maciji da sauransu to ta ina zaka ce kai farin ciki a duniya zaka samu zaka duk inda zaka samu duniya sai ka samu sai ka samu kuɗi ta hanyar kirki ba ta hanyar kirki ba alhali ayyamu duniya ai zamanin duniya zamanin duniya zamanin rayuwanka da kake baki daya ilan silahi za zai tike da kai ne zuwa ga gushewa sai ya gushe daga baya to mutukar duk ni'imar da bayan ni'imar akwai gushewa to kaga ba ni'ima bace Ka- ka tsaya ka nemi wato rayuwa wacce take da madimanciya wanda babu gushewa da wa ila dal akata lahiyal lahiyal hayawan ko Eh, la- rayuwar la- lahira ita ce rayuwa wacce take za ta kawo maka rayuwa ta dindindin wa dillu sururiha duk galibin farin cikin duniya fi ma ahilla a cikin abin da muka wato muka saba mashubin a garwaye yake bil buka'i da kuka wa wa bis suraki da kuma fafazo an ce wani ya mutu gowo wani ya riga ya mutu wani babu shi yanzu yanzu dadin duniya yanzu isu iyalan Buhari yanzu me zaka ce musu gashi ya mutu ya ya gama ba gashi ya mutu ba ya mutu duk yana kan cewa wani wani na jin dadin ka wani ya kuta za ka mutu ko na kai ma za a maka mutuwa iyayenka su mutu ɗanka ya mutu matarka ta mutu wani wani ya mutu to duk wani da'i da zaka ji a duniya mashubin a garwai ke bil buka'i da bakin ciki na kuka wa bis surahi da kuma wato ihu kace wai wai wai wai kuma duk yanka sai wani abu ya gagare ka duk kudin ka kuwa sai wani abu ya gagare ubangiji ya sanya shi ya gagare ka ka yi bakin cikin nan dai sai ka same shi ba wanda zai ce shi tun da yake bai taɓa bakin ciki ba ai bai isa ba ai ko ya sai bakin cikin kuwa ko da wata ne da wucewa kawai dan bige da wani abu ai in ka ɗin ka ji daɗi ba bakin ciki ne wannan ne na bakin ciki wa kada amiya bin adama amma sai ga shi dan adam ya makance ga lamarin duniya la yaraha A- wato ya zama wato shi baya ganin makomansa a anan mak- makanta ne abba wanda ya wanda ya tunkuɗa shi ila sama misinafi har ya zama dodon kullum ya kurmice ana gaya mishi Allah Allah baya ji saboda tsabar neman duniya a ce mishi a'a wannan haramun ne kar ki dan me zaki je zaki je zaki je ki sabota kishiyanki haramun ne kaza kaza a ita yanzu abin da ya dame ta kawai shine ya za ta bayyana ita kai da mijinta in ta bayyana ko ba wai jama'a za a yi ba mijin ma rigima za su yi da kuka rana mutuwa zai kyale ta amma ka ga zai ga afba ila sama mai sinaki wannan ya bayu mutum ya ya samu kurumtaka ne don kunninsa ya zama kamar ba ma ya ji ba ya jin gaskiya idan shugabanci yake nema babu ruwansa a ce masa a'a ka je nema amma ta hanyar alkhairi a shi sai ta ko ta hanyar shari zai nema ta hanyar a bashi wasu wasu zabba a basu waje kaza wasu kaza wasu kaza wasu kaza sannan a facebook nake ganin nake ganin eh, hoton wata in mace ce haka nan a ce mace kawai a ta je wurin turuwa ta haka turuwan ta dauko dodon kodi ta sa da hannunta mace ba ta iya ba amma sai ga shi ana yana cewa yana cewa a ba haka zaki saba ai kin zaki tsara ba haka zaki saba ai ai kin sa shi a ringine yara shi ta sa shi gashi wannan wani mace ce kuma wannan da ganinta da nan hannunta mace ce wacce take tana jamu dan daula eh da samu zan bukata to kaga wannan shi da abin da ke faɗa kada an yi ibnu adama la iraha dan adam ya makance baya ganin wato cewa duniyarsa karabiya ce aman wato saboda tsabar makanta wanda wannan makanta ta shi abba ya ya tike da shi ila sama zuwa ga kurumcewa sama mai suna kai kurumcewa da dunkunin sa Allah ya kyauta mu baya ganin duniya a kan hakikanin sa hakikanin ta yana ganin wani abu ne da daga duniya sai Kaduna inji inji yan duniyan yan duniyan yan duniyan eh, Najeriya sai daga duniya sai Kaduna kun san da can kowane kowane kowane ja'iri in ya tashi sai ya je can gida can kan mai gida ko in an tashi ya gama cutan bayan Allah sai a bashi gida a Kaduna dukkan suna da gidaje yanzu abu ma ɗan sauƙi Allah ya kyauta Allah Allah ya tabbatar mana da imanin mu Allah ta'ala ya sanya wannan rayuwa mu mu yi ta yanda mawaƙi ke faɗa mu- mu mai da duniya kamar wasu wani kwale-kwale da zamu yi wani ruwa da zamu ketare kyawawan aiki mai zama shi na kwale-kwale wanda zamu tsallaka da su Allah ya zafi da mu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين معمول أبدا أي ما عدا على منكم